الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد أزكى السلام وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kamar yadda sanarwa ta gabata da yadda Allah subhanahu wa ta'ala a yau za a dora mana jawabi daga bakin malaminmu Dr. Umar Sani Fage akan janibin sahabbai radiyallahu alaihim Allah ya mana jagora ya ba mu nasara mu yi salati goma ga annabi salmina innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiisu ba tare da bata lokaci ba malam zai gabatar da muhadara da fatan Allah ya jagora wal ya tafaddal mashkura
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan hatsi za mu yi magana ne akan yabo na sahabbai rudwanullahi alaihim da bayanin falalarsu wanda alkur'ani ya yi a waɗannan bayan Allah rudwanullahi alaihim sun sami wata alfarma ta imani mai ƙarfi da yaƙini a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da abin da ya zo da shi sun yi imani da wannan imanin da ba zai karbi tattaunawa ba ba za a tattauna har a iya girgiza mutum a kai ba su imaninsu ba irin wannan ba ne imani ne wanda yake kafaffe sun amince da annabi alaihi salatu wassalam ba sa ɗarɗar akan duk abin da izo da shi alaihi salatu wassalam sannan suka yi muwafaka su kuma annabi alaihi salatu ya amince da su to wannan sa'ad da suka yi kenan sun amince wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka amince da su su anan darajar su take sun amince an amince da su sauraka ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'auninsa ya kalli bawa a ce wannan yayi to ba kankanin abu ba ne saboda shi ubangiji subhanahu wa ta'ala abu na fili da na boye a gurinsa iki sannan kuma abinsa sai wanda yi da gaske babu wata kuskunda a ciki sannan ubangiji yake yadda da wannan abin misali mutum zai iya amincewa kansa akan wa'insu abubuwa ya ga cewa shi ya yi ya kuma ƙure wajen inganta abu amma da za a kawo shi a zube shi gaban jama'a su bincika da sai ga gibi a ciki sai ga lam'a da yawa to ina ga allah subhanahu wa ta'ala a ce za a ajiye abu a gabansa a juye a ce za a kai labari to sai aka wai gari shi shi da kansa din da yake cewa ya gamsu da abinda wayannan bayan Allah suka yi kuma ya yabe su subhanahu wataala to don haka ayoyi ne na alkur'ani yau za mu tattauna a kansu dangane da irin alfarmar da Allah iya wayannan bayan Allah ya yabe su kuma ya faɗi falalarsu daga cikin ayoyi akwai aya ta cikin suratul an'ami wacce ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa da annabi alaihi salatu wassalam wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma innahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim waɗannan bayan Allah ruwanullahi alaihim kafin wannan ayar a can gaba ubangiji ya ja hankalin annabi alaihissalam cewa kar ya kore su a lokacin mutanen da suke jin sun isa masu mukami na duniya suna cewa ba za su zauna da sabon annabi alaihissalatu wasalam ba saboda sun ga talakawa ne suna ganin ya kamata a ce an rabu da su sai Allah ce karka kore su ka zauna da su to da kafa ta ce gaba sai ubangiji ya ce haka wa iza ja aka lazina yu'minuna bi ayatina idan wanda suka ba da gaskiya da ayoyina suka amince suka zo maka ga abin da na umarce ka fa qul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma in suka zo annabi da kansa yake mikewa yace salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma amince tabbata gare ku Allah ya wajabta wa kansa jin kai haka ya rubuta a kansa zai muku inna man amila minkum su'an bi jahalatin duk cikin ku wanda ya aikata wani abu bisa kuskure saboda ba ma'asumai bane ba mala'iku bane ba annaba bane saboda ana samun hafawat ana samun zallat to wanda dai a cikin ku sun mataba min ba'dihi sannan kuma ya tuba wa aslaha ya gyara fa innahu ghafurur rahim ubangiji mai jin kai ne kuma mai gafara ne to mai gafara ne kuma mai jin kai ne subhanahu wataala to wannan tana nuna mana falala da waɗannan bayan Allah suke da ta gurin Allah har ya umarci annabi alaihi salam da in sun zo guri annabi alaihi salam ya musu sallama ta musamman ya kuma ya musu albashir cewa Allah ya wajabta kansa rahama ya rubuta ta a kansa cewa zai musu da abin da suka yi ba daidai ba zai kau da kai zai yafe kuma zai musu gafara saboda wannan abin da suke da shi kunga wanda dai ije gurin yaƙi in ya gudu ya bada baya aka ga ƙeyarsa in banda abubuwa guda biyu da aka togace wa'annan abubuwa guda biyu da aka togace su ne mutumin da wato ya tafi don ya kai wa waɗansu ɗauki ko kuma dabarun yaƙi ya ja don a samu dama a yi musu ƙofar rago to wanda duk ba da waɗannan ɗayan biyun ya gudu a gurin yaƙi bai ba da baya to faƙar ba a bi gadabin minan lahi wa ma'awahu jahannam ya koma ya shiga cikin fushin allah kuma koma sa jahannama ce to a ranar yakin uhudu wannan rana inda annabi alaihi salatu wasalam ya tsaye da kawahuwan sahabbai rumat su hamsin sai suka ɗauke kawahuwansu daga wannan gurin suka matsa to shi ko an annabi alaihi salatu da umarni daidai da wannan in ya ce tsaya a nan in ka ɗaga kafa ka canja inda ya tsaye da kai alaihi to sai matsala ta faru saboda yi masa da'a wajibi shi Allah ba zai bari a bar wa annabi alaihi wasallam da'a ya bar abun ya wuce ba domin da'a za ta mutu zuwa tashin kiyama yin wannan da suka yi sai abu ya kare abubuwa suka faɗo masu nauyi aka yi musu kaca-kaca annabi alaihi salatu wasallam kansa aka yi masa rauni haƙoransa guda biyu alaihi suka fita to a wajen wannan waɗansu sun fita a guje Allah yake cewa istus'iduna wala talmuna war rasul da ukun fi ukhra wannan da suka yi wanda diddi wannan fakar ba a bi gadabin min Allah wa hujana amma su da suka yi sai ubangiji ya ce wala qad afa ankum ya muku akwa saboda wanda ake so ne suka yi kuskure hafawa ce ta faru amma wala qad afa ankum su ba sa ba wannan magana jahannama ba magana wannan fushin Allah tare da su ruwanin lahi alaihi da kuma suka da suka yi wannan abu su za ka tafiya ta dinga tafiya har suka kai ga inda Allah ya ce da su kuntum khayr ummatin ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah to wannan aya kenan da ta magana akan falalarsu da kuma irin abin da Allah ya musu na alfarma to sai wata ayar a cikin suratul tauba ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التي والسابقون الأولون مرغايا wanda suka yi tsere na farko السبق في الصفات والسبق في الزمان والسبق في المكان shi rigaye ana yin rigaye a mahalli ana rigaye a lokaci ana rigaye a siffa to su duk sun samu wannan uku a sabaku fil makani in aka kafa wata lamba a can aka ce ku tafi a guje ko a dawaki ko a ƙasa ko a babur ko a mota a ce wanda ya riga zuwa shi na daya wannan shine as-sababu fil makan a tafi a guje a riga zuwa to wanda ya riga zuwa tabbas ya samu alfarma to as-sababu fil zamani shine wani riga ka zuwa yin wani abu ko riga ka farawa idan aka fara haihuwar mutum a gidansu bayan an haife shi daga baya aka haifi wani duk wanda ya zo a gidan nan a bayansa yake ya masa ya tsere masa shine babba shine as-sabqu fi zaman as-sabqu fi sifati kuma shine a cikin siffa ta kikkiawan hali da imani to wani yakan riga wani shiga kuma imanin nasa zo mai karfi wanda duk abin da wani zai zo ba zai tadda shi ba to dukkanin su su sun samu wannan asbaqiyar gurin da suke din anan ne muhabbatul wahyi gurin da suke din nan ne muhajirun nabi sallallahu alaihi wasallam in kai sallah daya a masallacin haramun maka ta fi sallah dubu ɗari a kowane masallaci a duniya in kai sallah a masallacin annabi alaihissalam ta faralla ta fi kowace sallah su dubu banda masallacin harama to kaga akwai azwajiya ta makano inda suke din akwai daraja wanda har yanzu ubangiji ya bata ana nan duk wanda yaje zai samu wannan asbahiya amma sabu shi sifat wajen siffar imani sun yi wa mutane shal sun riga su imani sannan kuma imanin nasu mai karfi ne wanda baya bukatar tattaunawa sun yadda sun karba sun amince to su wa'annan as-sabiquna al-awwaluna sai ce min al-muhajirin wal ansar daga cikin masu hijira da kuma ansaru wato mutanen Madina masu taimako to kafin na shiga su a sabiƙuna malamai suna faɗa cewa wa sabiƙuna fadluhum nassan urib haza wa fi ta'ayinihim ka duktule su sabiƙuna falalas a cikin nassi an san ta gashi ƙur'ani da kansa ya faɗa wa sabiƙuna al'awwaluna amma wajen ayyana suwaye to anan malamai suka yi ta sabani ibn al-arabi a cikin al-ahkam sai ya ce su as-sabiqun al-awwaluna na farko sune al-khulafa wal arba'a abubakar umar usman ali radiyallahu anhu sannan kuma as-sittatul baqiya sune abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu sa'id ibn zaid radiyallahu anhu sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu الزبير ابن الأواني رضي الله عنه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه سوني العشرة المبشرون بالجنة يشي نبي سوني أهل دار الأرقم almajiran annabi alaihi na farko da suka zauna a gidan arkam ibn abi arkam lokacin ana cikin balahira suka yi haƙuri suka zauna a wannan lokaci ya ce su ne na biyu sannan sai muhajiratul habasha wanda suka yi hijira daga maka suka tafi habasha hijiran nan guda biyu tafiyar da suka yi ba fata wasa ba ce a yau wato sun fita daga ƙasar da ake kiranta saudi arabia sun keta ƙasar da a yau ake kiranta yaman sun keta ƙasar da a yau ake kiranta eritrea sannan suka shiga ethiopia ƙasa hudu su keta najeriya misali su keta niger su keta libya misali haka fa suka yi kuma ba a da ba ko yau yanzu da nake muku magana a yau in dare yi a cikin addis ababa cikin babban birnin habasha ko yau da daddare a babban birnin sai kura ta fito mai cizo mai cin mutum ba wancan ba kai ka tabbatar ba karamin haɗari suka keta ba a irin wani lokacin suka yi wannan tafiyar kuma tsirari wuce wannan su ne a sabi kunan awalona su ne kashi na uku sannan sai halu bai atil a kabatai minal ansar wanda suka yi bai atil a kabatul ula suka yi bai atil a kabatul saniya wacce ta ce ta shimfiɗa hanyar hijira a koma madina wanda shaidan kansa sai da ya magana dan adam iji da kunnansa ya ce an shirya masa an masa sake da ba ruwa annabar su mai ce shaidan ne kuma ni sai ne maganin ka to waɗanda suka zauna aka kulla wani yarjejeniyar su ne su ma suna cikin asabiqun al-awwaluna to sannan sai waɗanda suka riski annabi sallallahu alaihi wasallam a Quba kafin ya shiga garin Madina ba an yi hijira wanda duk suka riski annabi asma a nan gurin su ma suna cikin asabiqun al-awwaluna to sannan sai kuma ahlul qiblataini wanda suka yi sallah suke kallon baitul maqdis bayan wata goma sha shida da hijira sai ubangiji ya saukar da aya kannara ta kalluba waje hika fi samai falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram a sallar la'asar aka canja daga kallon baitul maqdis aka koma kallon ɗakin ka'aba shi yasa da za ku ga yadda masallacin annabi alaihi salam yake a lokacin farko za ka tara kamar wannan wurin da nake magana ne haka masallacin to daga nan gurin zuwa nan shine aka yi masa rufi saboda alƙibla tana nan to da aka canja alƙibla sai aka cire rufin kuma aka da da shi nan shine inda a yanzu ake kallo da baya ne wurin to inda suka yi wannan sallar suka yadda ba su tawaye ba suna cikin asabiqun al-awwaluna sannan suka ce sai ahlu badarin wanda suka je yakin badar ba su shirya ba ba shirin yaki ba komai amma suka fita sai Allah ya ce yaki za a yi sai suka yadda suka sadaukar da kansu suka nuna Allah rawukansu ba komai bane sun yadda da abin da yake to suna cin al-muhajir al-asabiqun al-awwaluna to sannan sai ahlu bai'atir ridwan bihim in qada'atil awwaliya daga kansu wannan awwaliya ta kare wanda suka yi wani baya su 1400 nan suka zo suka sa hannunsa suka yi masa Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara an ce sune karshen awwaliya duk wanda ya zo yana ciki baya cikin al'awwaluna din amma yana cikin daraja wannan su ne shi sa malamin ya ce wafita a yi nihim ka duk tulip wannan shi ne ikhtilafin da aka yi to ubangiji da ya tashi sai ce min almuhajiri na wal ansar almuhajirun to shi ma watakila ko na tsaya na yi magana a kan da isa zo muhajiruna ba hajiruna ba don da hajara ne a asalin kalmar hajara hijiratan amma da ya bar garin sai koma madina sai a ce hajara ba a ce hajara amma mutum da da don uwansa aka ce la ya hajiru musulmi a ko ba a ce yau hajiru sai hajara amma na barin gari a koma wani gari saboda addini hajara ake cewa da aliful mufa'ala sai in abu biyu ne in aka ce katala wane ya yaƙi wane wane yaƙi wane lakama ya dambace shi shi ma ya dambace shi sara'a ya yi kokawa shi ma ya yi to mai sai aka ce hajara hajaran da biyu alaihi salatu wasalam hajarar sahaba ruwanin lahi alaihim to abin da yasa ake faɗar haka inda za a ɗauki hajara to zai zama na akwai tawaya annabi ibrahim alaihissalam ka ce nemo hajirun ila rabbi ita hijira sai mun yi la'akari da ita sosai abu ne daga mutum biyu su sun ƙaurace kuma ƙaurace musu shine ma'ana hajara idan da aka ce hajara sai a ɗauka annabi alaihissalamu haka kurin yake maka yake mutanen maka ya zama baya san garin kawai ya fita to shine zai zama hajara yana san garin yana kushi sa ran da zai fita ce maka ita ce garin da na fi so a rayuwata ba dan mutanen ciki sun fidda ni ba da ba zan fita ba ma'ana ya zo da manufa su ko suka iya da manufar shi ko ba zai sauka daga manufar ba ya ja aka ja suka gwammace da dai ya zauna a kan manufar gare bar musu garin shi ma gwammace a kan ya zauna da su ya bar wannan manufar gare ya bar garin shi ne hajara daga bangare biyu take zuwa su sun kaurace shi ma kaurace kuma an yi hijira ne akan manufa ba akan son zuciya ba shi sa aka hana musulmi ya kaurace wa dan uwansa hajara saboda ɗaya ne zai zama yaƙi ɗaya babu dalili kawai zai daina mu'amala da shi to wannan son zuciya ce wannan ko akan manufa ce shi yasa ake cewa hajara kuma a ce muhajir ba a ce hajiru amma a ka'idar hijira hajara za a ce kuma hajir shine wanda amma da sai a ce hajara muhajir shi yasa mun ya ce muhajiruna wanda suka bar mahaifarsu saboda Allah suna santa suna komai kuma suna san al'ummar al'ummar ta kasa fahimtar su ta ja suka ja suka haƙura kan manufa suna kuka su suna kuka musabu dan umair radiyallahu anhu ai kuka yake mahaifiyar tana kuka shi ba zai ya fifita Allah akan mahaifiyarsa ita kuma ta fifita jahiliya akan ɗanta saboda haka suka rubu a wannan yana kuka tana kuka shi ba zai sauka daga nasa ba ita ma ba za ta sauka daga nata ba shine muhajiru wal ansar da ko mutanen Madina wanda suka taimako sai Allah ce wallazina tabauhu da kuma wanda suka yi biyayya gare suka bi su suka bi sawon su bi isani amma da kyautai ba da al'atab wata ayyiri ba wanda duk ibu bayan sahabbai da suka to baya ciki shi sa Allah da ya ce wallazina tabauhum sai ce bi isani ka kalli duk abin da suka yi na alheri amma duk inda ka samu wani raunin su kace zaka wannan to Allah ya fita kai baka ciki duk wanda ya taba su ya faɗi wani zalla da wani tuntube da suka yi na mutuntaka ya ce wannan zai kalla to Allah ya fudda shi sai sala ce wallazi na taba ohun bi isa ya bi su akan abin da suka yi na gari ya bi su akan ayyukansu da maganganunsu kyawawa ya koyi da su akan ɗabi'unsu ya koyi da su akan ayyukansu to radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa'ancan as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sannan wallazi na tabu'u su ma ko ni ko ku wanda bai yi shi ma da kunnan sa ya ji Allah ya yarda da shi ma'anar radiyallahu anhu shine qabulul a'mali wal da'at da ayyukan su da suka yi Allah ya karba waradu anhu su ko sun yarda da Allah da irin karamcin da ya musu ya ba su imani kuma ya yarda da su ya hada su da abutaka da annabi alaihissalam sai ce wa adda lahum jannati ya kuma tanadan musu aljanna ta jiri ta tahal anhar wannan shi kadai ne a qur'ani ta jiri ta tahal anhar in banda ibnu kasir shi a tasa kira'ar ta jiri min tahtal anhar ce amma banda shi kowanne ya zo ta jiri ta tahal anhar ba min tahtal ba a ƙarƙashin ta akwai al'anhar wato ƙoramu suke gudana halidi na fiha wato suna madawama a cikin wannan aljannar ba za su fita har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma duk abin da za ka samu ka zama shugaban ƙasa ko ka zama sarkin santambul ko ka zama kai ne shugaban duniya ga baki ɗaya ko ka zama sinizam ko ka zama ƙaruna ko ka shekara miliyan a duniya ba hauzu ba hauzu farko sai ka shiga cikin manyan sarfan yau mai iza kiyama ta tashi a kawar da mala'in kiyama daga kanka to ka samu fauzu sannan ka wuce sira'i ka shiga aljanna ka samu fauzu shi sa ce man zuziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza wanda duk bai samu na ba rabu bane to saboda haka ubangiji ce wannan da aka tare da musu aljanna ga yardar Allah zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wanda ba za a iya kewaye da kewayewa da shi ba za ka iya sani hakikanin sa ko yawan sa ko girman sa ko iyakacin sa ba Allah ne kadai ya shefance su ya ba su to Allah ya samu cikin allazina tabu'u bi ihsanin ila yawmul qiyamati Allah ya bude wannan ibri to wannan ita ma ta yi magana a kan falalarsu su sabiqun al-awwalu na minal muhajiri na wal ansar da kuma wanda suka yi musu biyayya bisa kyakkyawan ayyuka suka ɗora a kan abin da suka yi wannan kenan to sai wata hayar ita ma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض Allah ya ce innal ladzina amanu hakika wanda suka ba da gaskiya wa hajaru kuma suka yi hijira suka bar mahaifarsu suka bar komai da dukiya da ƙasa da mahalli da yan uwa da zuri'a kaf suka bar su sannan wajahadu bi amwalihim suka kuma yi jihadi suka yi kokari da dukiyoyinsu ba dukiya sun tafi sun bata amma a can abin da suke yi da ku ko da kokari iri-iri duk abin da suka samu abin da suke yi su ba taimaka wajen haya ko za a tafi wani abu na yaƙi babu amma hawa ne ce sai an haya sai su biya kuɗin haya su sai makaman duk inda mai bukata yake ta abinci ta menene za su diba su ta wayarwa sannan abin da ya yi saura su kuma su amfani da shi to bayan su ba dukiyar da kuci kuci suke samu amma Allah suke bawa to bayan wannan kuma ba su haƙura ba sai ce go an fusihim kuma su fidda kan nasu su sadaukar da kansu ɗauka ransu ba a bakin komai yake ba akan musulunci sai Allah ce wallazina awau da kuma wayanda suka yi wa masu hijira masauki wa nasaru suka kuma taimake su sai Allah ce ula'ika ba'duhum awliya ba'd waɗannan shashen su awliya ba'd wato masu jibintar shashe ne to nan ubangiji ya faɗi wato martaba ta farko ya tabbatar da sa suna da imani shi ta ce martaba ta farko inna lazina amanu bayan imanin sun taka martaba ta biyu shine wahajo suka sadukar da duk wani abu da dan adam yake iya takama da shi suka koma bauta sannan martaba ta uku shine jahadu bi amwalihim suka yi sadaukar suka dinga taimakawa addini da duk abin da suka mallaka martaba ta hudu wa anfusihim kuma suka ba da rawukansu to abu hudu ubangiji ya faɗa ga muhajiruna ga imani ga hijira ga jihadi bil mali ga jihadi bin nafsi to sai kuma komo ansaru sai ce wallahi na awo da kuma wa'anda suka yi wa masu hijiran masauki suka ba su gidaje suka ba su gonaki sannan wa nasaru suka kuma taimake su da abin hannu da kariya da kare mutuncinsu da kare rawukansu da komai da komai sai Allah ce ula'ika ba'duhum awliya ba'd wannan ita ma martaba ce shashin su awliya ba'd ma'ana awliya ulwalayar nan abinda take nufi na farko an-nusratu taimako kowanne dai hannun dama yana cutar na hagu ne na hagu yana cutar yana dama muhajiruna na taimakon ansaru ansar na taimakon muhajiruna sannan wal mawadda kaunar juna suna kaunar junansu sannan bayan wannan akwai attamjidu jin nauyi kowane yana ganin kimar dan uwansa sannan al'ikimaru kuma kowane yana ba mai girma girmansa to wannan siffar ce shine ula'ika ba a duhun auliya ba da mu ake mu ma duk ran da ake so mu zama mutane mu zama mun dunkule duk abin da muka saka a gaba sai mun yi nasara sai mun zama da wannan shi yasa babu ranar da 'yan kasuwa za su yi nasara mutukar ba sa girma juna ba sa kaunar juna wannan yana jin haushin wannan yana kyashin wannan ba inda za su yi nasara shi sa wani ya ce to auliya ba a duhun auliya ubadin akwai taimako kowa yana taimakon dan uwansa shi kokari ke taimaka shi ma wancan so yake taimaka ba bangare ɗaya nake son taimako ba ɗayan shi ko yana da ɗabi'ar sai an taimake shi a'a kana ɗabi'a ce ta ƙana'a ƙanu yana cikin siffar aljanna annabi alaihi salam yake cewa da su wane ne zai lamunce mu ba zai ƙara tambayar kowa wani abu ba adman lahul janna ni ko zan lamunce masa da aljanna ɗabi'ar da aka ɗora su kenan ƙunu wato ƙana'a kowa yana da ƙana'a so yake zama shi ke taimakawa ba shi ake taimakawa ba to shine wato auliya ubadin kenan nusra sannan mawadda kowanne yana kauna dan uwansa kowa yana kauna dan uwansa a yarmouk da suka je kasar baitul maqdis kudus ana yaki an yi wa sahabbai da dama rauni ruwanullahi alaihi kowanne raunin da ba zai tashi ba yana nan farfashin karshe akwai ikramatu da ya je da ruwa a sarka sai dan karkada sarkar ruwan ya kara sai wanda yake kwancan ya ji sai ya buɗe bakinsa aka yi ɗan ɗaga idansa akan ya zuba masa ruwan da ya haka zai saka masa shi da yake kwancan sai ya ji alamar numfashi na kusa da shi a ce bai mutu ba sai ya gintsa bakinsa da ido yake nunawa wancan ya kamata ka bawa shi ma da ido ya kaɗa masa har ya buɗe zai zuba masa sai ya ji numfashin na kusa da shi ma sai gintsa bakinsa yana masa ba wancan shi ma da aka je na ukun ya ji na hudun yayi shi ma haka yi to da ya hakan duk ukudin ba su karba ba sai ya kokarin ya dawo na farko ya fara bace yana zuwa sai tare ya rasu na biyun ya rasu na ukun ya rasu na hudun ma haka ba su sha ba kaga yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Allah ce man yuka shubha nafsihi fa ulaika humul muflihuna wanda duk aka raba shi da san kansa son zuciyarsa to wani yana cikin masu babban rabo duniya da lahira Allah majalna minhum to shine wannan ula'ika ba'duhum awliya ba'd akwai taimako akwai soyayya juna sannan akwai girmamawa kowa yana jin nauyin dan uwansa yana girmama shi sannan kuma kowa ya san wane ya fi ni wane ya fi ni suna yarda da falalar da Allah yi wa kowa shine al-itirafu bil mawahibi wani Allah ya masa baiwa an yadda da ita wani Allah ya masa baiwa an yadda da ita to daga lokacin da aka fara inkaru inkaru fadli zawul fadli to rayuwa ta lalace shi yasa dukkanin su sun ga annabi alaihi salam sun zauna da shi sun yi komai amma saboda suna da wannan tarbiyyar ta tamjid wanda yana girma wannan in abi ita so kowa ya san wani akwai falal da Allah ya masa sai a bi shi shine girmamawa wurin da gobara ta taso a masallaci annabi alisa ta kama katan kada sai na umar rajala yana fitowa sai ɗauko tsintsiya da ita za a kashe gobara yana ɗauko tsintsiya sai ba ta miba ibn ausid dari ya ce da zalika a dan naka dan wannan muka tanade ka kai za ka kashe ta da tsintsiyar ya je faf ta kama gadan ma duka ɗaya bi ta mutu shi ya san akwai wata baiwa da Allah ya masa akan wannan ba sa musu ya ce ni ne khalifa ni ne na biyu bayan annaba alaihi salatu bai kallo wannan ba sai yadda cewa yana da fallaci kashe sai kashe ta da suka tafi yaki na banu hanifa yaki ya baci khalid ibn al-walid ana takama da shi duk abin da isani na yaki sai da ya zazzage bai nasara ba da ya gama wannan bai nasara ba sai ya ce ina sai ce ta mayyazu kawai haka ce ta mayyazu ku ware sai hafizan suratul baqara suka ware sai sake cewa ta mayyazu sai hafizan suratul ali imran suka ware tamayyazu sai hafizan qur'ani gaba ɗaya suka ware dai ya faɗa kowai ne suna da sukofi suka ware su yake ga raunin daga suwaye sai ga duk bai gane ba to me ya kamata su yi sai suka koma wajen ba'aduhun auliya ubadin akwai girin wa juna sai suka san a cikinsu akwai bara'u dan malik ana zaune sai annabi alaihi ya ce wanda duk ya shigo yanzu law aka sama alallahi la abarra duk abin da irin tsaye sai Allah ya sai sai suka ga shine shigo suna rike da wannan ranar tana zuwa da suka ga haka sai suka ce yau bara'u sai fa kai sai ake sai ce addu'a za ka yi wannan gawurtattun kafiran sun gawurta musailamatul kazabi ya tara sadauki dubu sittin duk baraki shikenan kawai sai daga hannu ya ce allahumma hazimhum wansurna alai shikenan iya kalmar da ya faɗa an gama yana faɗar haka shikenan da ka san ka aje kekuna a ture saka rududu kawai haka shikenan ana aka kashe musailamatul kazzaba aka karar da wannan ƙarya to ba a duhun auliya ko ba ne duk wanda Allah ya baiwa a shi ko yadda baiwa ce ku amfana da ita da ku da aka zo yakin kadisiya musulmi sun mutu da yawa a gurin yaƙe-yaƙe an yi wa musanna ɗan harisa rotsi an yi kace-kace da rundunarsa sai na umar jiran ya ce shi zai fita in ba a musulunci ba a kafirci ba kafirci ba a musulunci ran sai a yi ta kare har ya fita sabbai suka ce a'a haifin wani ba shawara ba ce yaƙi sai da uwa dole ka koma gida ka naɗa wani ya zama na kai ne kake tafi da yaƙin daga gida amma in ka shiga cikin yaƙi yaƙi ya sha kanka wa zai fidda musulmi sai ce to wa za a sa sai suka ce sa'ad dan abi waqas radiyallahu anhu al-asad fi barasini sai aka ce an yarda dama annabi a sai masa alkawari tun a tun a hajjin bankwana da ya dinga koke-koken ba shi da lafiya yana gudun hijirar da kare ce za ka zauna a nan din ba komai a ta yan tafi a bika a kawamu waya durru bika akharu sai waɗansu amfani kawai sai sun karye da kai sai wannan ranar ta zo aka naɗa shi to me suke so a gurin sa'adu radiyallahu anhu saboda annabi alaihi salam ya masa addu'a saddid ramyahu wa ajib da'awatahu Allah duk inda yi harbi ka sa ya kafa abin da ya nufa in yi addu'a ka amsa shikenan aka ce to in ya tafi za a ci gajiyar wannan sa'adu ko je ba lafiya radiyallahu anhu ana zuwa aka yi masa sansani aka zauna a karan gado ake daukansa ya yi sallah ta la'asar yana kishin gide sai ce rabbana la tu'akhizna daman abin da suke so a ji daga bakinsa kenan rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina kaga ashe abin da ya samu rundunar musanna dan harisa ba ta same su ba kenan tun da yi wannan to la tahmil alaina isran kama hamaltu ala allazina min qablina rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa afu anna wa ghafir lana warhamna anta maulana kalmar karshe ake so ta fito daga bakin sa yace fansurna ala alqawmil kafirin to daga nan aka tabbatar farisa ta kai tun da yi wannan kalmar shekara dubu hudu take kafi amma ta kare sai da kai karyata ta kaca-kaca yanzu jirgin salis ya tattara inasa inasa ya gudu sai ga ya shigo sallar la'asa ya shigo mada'i na cikin fadar yana kamtar kumin jannatin wa uyuni wani amatin kanu fi hafaki in kazalika wa aurasa na haƙauman akhari to sun san darajar junansu shine ba a duhun auliya ubali duk ran da musulmi ba su da wannan siffar to ba za su yi nasara ba kowane abu yana da ranarsa akwai masu rana a cikin abuwa da ranarsa ta zo ku ci to wannan kenan sai kuma wata aya wallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wallazina awo wa nasaru sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan lahum magfiratun wa rizqun karim nan ma wata siffa ce nan ma ya sake magana na imani da hijira sannan da kuma jihadi taimako da dukiya da kuma taimako da rai sannan ya sake faɗa wallazi na awo wanda suka yi wa masu hijira masauki wa nasar kuma suka yi taimako duk da ya gama haɗa sunan ko bai ce da su abadun auliya ubadu sai ya faɗi wani fata alfarma sai ce ula'ika humul mu'minuna haqqan wayannan su ne haƙiƙanin mu'mine wanda duk ba su ba wato su ne dan kwallo wanda duk ba su ba a fitati ne kalma ce ta larabci al'adun da ya ce humul mu'mine ba ce ula'ika mu'minuna ba ula'ika mu'minuna haqqan ka'ida za ta ce sai ce ula'ika humul mu'minuna kamar ka ce haza huwa rajul wannan shine namiji wanda duk ba shi bai ansa sunan namiji ba bai mazari ne kamar yadda ce zalikal kitabu la raiba fi wannan qur'ani shi kadai ne littafi wanda duk ba shi ba bai ansa sunan littafi ba to shi sallah ce ulaika humul mu'minuna haqqan sai ce lahum maghfiratun wa rizqun karimun wato gafara ta tabbata gare su da kuma arziki mai girma to nan rizku faɗi ne da ma'anarsa yana ɗaukar istikama daidaituwa ba su da nan ko jirgewa nan ko nan akwai istikama imani rizku ne ilimi rizku ne aiki da shi rizku ne ikhlasi rizku ne sai Allah ya dunkule shi kawai lahum maghfiratun wa rizqun sai ce kuma karimun shi arziki ana masa siffa da husunu da jamala kuma ne masa siffa da kara amma duk inda aka ce karim a cikin arziki shine wanda ba wahala Allah yake maka kyautarsa yanzu nan dukkaninmu nan muna amfani da rizqun karim shine iskar da muke shaka ba ma biyan haya ba ma siyowa ba ma jira to shine rizqun karim arziki da zo maka ba wahala ruwa da muke sha hadiri ya haɗo ba mu muke tasar iskar ba in hadiri ya taso tiriri ne daga ƙasa iska za ta ɗauke shi in ta kai shi akwai daidai nisa da ake buƙata sai ta tsaye da shi a nan akwai wata iska da take ɗaukansa kamar gado kamar kamar gado ne sai ta ɗauka akwai kuma iskar da take saƙa gadan akwai iskar da take dora abin ruwan akwai iskar da take tura shi kamar mota akwai iskar take kadawa marurun ruwan ya dinga fitowa domin maruru ne da shi sai dinga fita ya dinga fita ya dinga fita to wannan dukkanin sa kuma ruwan daɗi ba ruwan asiri wanda in an yi shi nan da nan komai zai lalace ba to wannan rizqun karim ne ba wahala saboda ka dan aljanna da yayi burin wani abu kawai sai ya gaishe la maqdu'atin wala mamnu'a baya yanke ko ba a hana ka sai ka biya kuɗi da kaso da abin ya zo to Allah ya masa wannan alƙawarin ya ce lahum magfiratun wa rizqun karim akwai arziki mai karamci mai girma mai kima wanda ba shi da wahala mai yawan da ba shi da iyaka ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su wannan yabo ne da ko faɗa falala da Allah yi wa innan bayan Allah radwanullahi alaihim ya dinga haɗa muhajiru nan dai da ansaru kullum su yake ta faɗa awa wa nasar to sun yi ƙoƙari waɗannan masu hijirar barin garinsu su koma wani guri ba kankanin abu ne ɗiban dukiya su ba da ita ba kankanin abu ne mutum ya ɗauransa ba a bakin komai ba baya tsoro ko na muskalar ko muskalar zarata ba karamin abu ne sannan wanda suka karɓe su suka buɗe gidajensu ba su ba sa kyarar su ba sa kyamar su ba sa jin sun kuntata musu suka buɗe kirjinsu suka karɓe su suka ba su muhalli sannan suka yi abin da duniya ba taɓa gani ba suka kuma ƙaryata duk wani mai cewa duk wani abu na ɗan adam yana yin sa ne domin samun abin duniya to wanda sai da suka karyata wannan tunanin na duniya imani ya kai musu matsayin da mutum zai je gonarsa wacce ke nomawa zai tsarga ta biyu a tsakiya shi ne ya san ɓangaren da ya fi amfani ba zai zaɓa gurin ba sai ya kirawo wanda ya hijira ya ce ga gona ta na raba biyu zaɓa ɓangaren da ka fi so duk ɓangaren da ya ce na so shi zai ba shi to wannan kuma yana da sauƙi shi ma sai abin da yake na gira kishi sai mutum ya kirawo wanda ya hijira ya shigar da shi gidansa ya nuna masa matarsa wacce ta fi maka nuna ta zan suke ta ta da ka aure ta to a nan suka karya dukkan mahaluki a duniya wannan imani ba na wasa ne zai sa mutum ya wannan ba mace wacce ifi so in wannan ya ga ita fi so zai suke ta ko ba ran da wannan abin zai dinga motsa masa yana kallanta a gidan wani ya ji wani abu babu shi shi sa Allah ke taucewa wallazina awa wa nasaru awa wa nasaru yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun wannan mutane sun tsere wa mutane wanda duk yazo a bayan su sai dai abin da zai iya balle ma ubangiji ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan ya gama da kowa a wannan sai dai Allah ya ba mu ikon fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu kwatanta su shine abun alheri wato anan na so in ja hankalinmu akwai abubuwa da mukan yi na an faɗi masu daraja kowa sai ya ɗauki daraja ta kallanta kuranci ya ke yin wani abu akwai buƙatar ka yi amma ka sani ko ka yi ba za ka rike wa'yancan ba hanyar da ake so karka saka hasada ka kwatanta amma ka so su ka kuma girmama su wannan san da kake da girmama su to shi Allah zai daga ka amma an kace baka ganin girman su baka son su kuma aikin zaka yi irin nasu to baka samu inda kake so ba ina son mu fahimci wannan dukkan eh kar mutum ya dauki wancan in ba zai nasara ba shi in aka samu mutanen kirki in ka dafe musu da gaskiya da ikhlasi wallahi sun daga ka kaji inda baka taba tsammani ba wanda yake musu ya kalli karan asabul kafi kare ne kawai amma da ibisu me ya faru ya yi aiki irin nasu shi kawai bin su iki amma da aka zo suka shiga kogon nan ubangiji da ya tashi nuna cewa shi in fa kai masa zai nuna bajintarsa akan komai sai ya ce wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kafihim zatil yamini idan rana ta tashi huduwa suna tsakiyar kogon kansa za ta hudu sai ta wuce tsakiyar sama sannan inuwa za ta shiga suna bacci za ta dinga kona su jikinsu zai samu illa sannan wa'i za gara bata karduhum za ta shimali wahun fi fajiwacin minu suna farfajiya in za ta faɗi ko sai a kau da ita na in za ta fito nan ba ta taɓa taɓa su ba sai da suka shekara ɗari uku labisu fi kafin salasa mai atin sinina wa zidadu tisa shekara ɗari uku suka yi larabci ne salasa mi'atin sinina a shekara shamsiya kamariya ko ita ko duk shekara ɗari akwai ƙarin shekara uku in ka lissafa shekara ɗari uku suka yi a kamariya ɗari uku a shamsiya ɗari uku shi ne so da in ka gama lissafin wannan sai uku sai tara ta fito a cikin waccan shi sa kawai sai ƙur'ani ya saɓi walabisu fi kafin salasa mi'atin sinina wasu dadu tisa sai da suka shekar ɗari uku sannan ya ce wani kallibuhum za ta lemini wa za ta shimal suna baccin ana juya musa ike wana tare da su da gaskiya ya sai da Allah ya masa wannan shi yasa nake son mu fahimci wannan kar ka ɗauka wai sai kai aikin kaɗai a a yi amma ka so su ka kuma fatan Allah ya haɗa ka da su Allah ya haɗa mu da su shi yasa an aka zo da wani ya zo ya ce da annabi alaihi salamu mata sa'a yaushe za a tashi alkiyama sai annabi alaihi sai ce ma za a datta laha me ka da da zan mata sai ce ma a dattu laha kasarata salati wala siyamin wala sadaqa ban tana dan mata yawan sallah da yawan azumi da yawan sadaka ba walakin ni uhibbullaha wa rasulahu sai dai ina son Allah da manzansa son nan na gaskiya wanda ba shi da tsofa ne babu abin da ba zai baka ba sai ce almaru ma aman ahabba tana so mu fahimci wannan dan dafi yana ta shigowa mutane da abubuwa iri-iri da wata fahimta da in malami ya faɗi magana shi ga inda yake so sai shaidan da ko wata fahimta ta sa mutum ya wani guri to in ya zame ba makasudin da ake ba kenan zai iya samun matsala lallai mu so su kuma kwatanta aiki irin nasu to in Allah da sai ubangiji ya taimake mu sannan sai wata ayar dai ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa da annabi alaihi salatu wassalam wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا Allah ya ba annabi alisun haƙurin zama da wa'annan sahabbai ruwanullahi alaihim Allah ya ce ka kallafa kanka haƙurin zama ma'allazina da auna rabbahun bilgadati wal ashi tare da wa'anda suke bauta ubangijin su safiya da marece amma ba duniya suke nema ba yuriduna wajhahu zatin Allah kaɗai suke nufi to kai haƙuri ka zauna da su wala ta'adu ainaka anu kar ka kau da ganin ka ga wurin su turidu zinatal hayatid duniya ana kwabar mu akan in abu ya zo a daina kallon kyale-kyalen duniya a daina kallon kima da imani da gudunmawa Allah ya ce wannan za ka yi musu to don haka annabi alaihi salamu tunda ubangiji ya gaya masa ka in suka zo suka zauna ko yana da bukatar shiga gida baya tashi saboda bunkun wannan da Allah ce wasu birnin sakama allazina ya da ona rabbau bilga dacewar ashi kaga farko an an sa annabi alaihissalam an ba shi umarni yi haƙurin zama da su saboda ƙimarsu sannan ruwanullah alaihi sannan ubangiji da kansa ya shaide su ce yuriduna wajhau zatin Allah suke nufi haka ake sa'ar zauna da su girma masu alayhi salatu wassalam sun samu shaida daga Allah sun samu alfarmar zama da annabi alayhi salam to da yake su kuma masu hankali ne da suka fahimci annabi alayhi salam yana zauna yana bukatar tashi ba zai tashi ba muddar akwai mutum daya daga cikin su a zauna annabi zai tashi ba ne sai shiga gida da suka gane haka da sun fahimci lokacin tashin annabi alayhi ya kusa kowanne sai ya ce ya rasula a min izini zan je kaza sai ce na maka saboda shi annaba saboda wanda yake gurinsa in ya tashi ba izini ya sai munafunci zai kama shi in ka duba cikin suratun nura ai ka gani wani magana ya tasallalu na min kulli waza munafiki shine zai zara ciki ya fita ba sani ba amma mumini sai ya nemi izini sai ma ko aka ce in aka nemi izinin fa azalle man shaita minhum wanda ka so kace tafi kace bai kai tafi wanda zai tafi ba tilas a kanka to da suka gane aka sai su ce suna neman izini sai ce na yi sai wannan ya tashi wannan ya tashi sai sun tashi gaba daya so da in akwai daya ba zai tashi ba tunda umarni ne ubangiji ce wasu birnin saka ma'allazina da auna rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajhahu to sai sun gama tashi kaf sai shiga gida alayhi salam to wannan kowa ya san Allah ya fifita mutanen nan ya yabe su ya kuma ba su alfarma ya yi musu falala Allah ya tarfa mana albarkarsu to sai wata aya Allah ya ce minal mu'mini na rijalun sadaku ma ahadullah alai faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila minal muminina rijal daga cikin mumine akwai mazaje shine rijal mazaje da suka ansa sunan mazaje ba mazare ba akwai mazaje akwai mazare mazare su ne ragwage wanda su ma mana biya zo inda matan suke mazarin jiki su ma shi suke yi amma waɗannan mazaje ne wanda kowane irin kalubale za su karbe shi in mutum ya je madina ya duba masjidin shibak tsakaninsa da masallacin annabi alaihissalam kilomita kusan goma sha ɗaya ne amma babu salam annabi sama zai fito ya zauna bayan la'asar alisama daga can ake tsere saboda harkashi da za a dinga gwadawa saboda fuskantar kalubalen duniya saboda in ka zo za ka tabbatar da gaskiya sai kai tanadin karfin da gaskiya za ta iya tabbata daga wannan gurin kilomita goma sha ɗaya za a sun tako a guje a zo ta gaban annabi alai samu auce a koma kullum sai an yi haka saboda samar da mazaji dawaki ku su fita da su a kai su wajen madina a aje doki kwana sittin a aje mai bashi abinci da safe da rana da daddare kawai abinci ake bashi ba dare ba rana hici yake hici yake kamar tsutsa sai dawakin nan sun yi sintin sintin kamar za su fashe sai a da su madina sai a daure su a rana sai a daina ba su ruwa daina ba su abinci rana ta doke su ta doke su ta doke su kitsan nan inarke sake bin jikinsu to sai ya zama damiru in ka taba jikin sai ka dauka wata wani wani kwaure kake tabawa dukanka da sanda ba zai masa wani abu ba saranka da takobi ba zai ratsa shi ba kyarbanka na kibiya ba zai huda shi ba tafiyar da doki zai kwana goma sha biyar ne shi a kwana uku zai yi ta to sunan da suka aka tare saboda waɗannan Allah ya ce to a cikin mumine akwai rijalu duk wani wanda yake jin ya isa ya isa wajen ƙarfi zai iya fitowa ya kalubale to za su iya fuskantar sa sun fuskanci mutane da a lokacin akwai jin ƙarfi abul ashad da ibnu kilda wanda wani je maganar sa a cikin su ala uqsu bi hadal balad ai kaga yana zuwa ya feda rakumi a dauko kirjin rakumi ya daura a kafarsa in ya tsaya a suku ukas sai a sa a tara mutum talatin zuwa sittin kowanne ya kama kirgin nan ya ce a ja in kafarsa ta motsa zai ba da ragumi kaza amma ba dai kafarsa ta motsi ba sai dai kirgin ya tsinki to irin wannan in sun fito wannan sabon ba sa fasa ba amur ibn wood a lokacin ahzabu da izo sagarar da ya samu a madina gurin da ba wannan ramin da ake yi hisis ya shiga madina sai na alikum ya ce ba zai shiga ba bai fi shekara ashirin ba a lokacin shi kuma a duk ƙasar larabawa sadauki ne tsoronsa ake ci ya ce yaro tausayinka nake je ce ni ba na jin naka karfa ka za ce ni na samu dama kashe ka zan duk dabarar da ya yi masa sabai suka ci rasula yi masa addu'a da faga garimi ya tara sai ce ba zan masa wa saboda yawan nan fito na fito ake tsakanin imani da kafurci in ku aka zo na ƙazuhu bil haƙi alal baɗil ne fa yadda mabuhu fa iza ko zahir in kaga an kara da imani da kafirci to ba makawa imani sai ya nasara sai ce ba zai masa ba a nan suka dinga ɗauki ba daɗi da takobi aka dinga yi aka dinga yi aka sai sare shi a tsakanin gira ta dama da ta hagu a tsakiyar goshi tak sai jini ya fara wanke masa ido a yi masa addu'a ce a kankace mai wannan takobin sai na alirin daga kawon zuciyarsa ya bullata bayan kamar bin wood sai rigija shi kenan ya gama da shi aka yi ta kamar buri to rijali kenan wannan ayar ta sauka bayan yakin ohud an fita da mutane kamar su dubu abdullahi dan salula munafiki ne yana da yan uwansa munafukai sun kai su ɗari uku sai suka ce su ba yaƙi ake ba sai gida zai dawo aka yi aka yi ya dawo suka zama saura su ɗari bakwai wanda suka ce suna da abokai yahudawa a nemi taimakon sanuwar zai ce a shi ai nasirul haƙi bil haƙi ne da gaskiya ke taimakon gaskiya ba a bukatar taimakon kafirai da iyaku zan yi mutan maka sun taho da fushi na daukan fansa da akwai mutane da suka ware ba don yaƙi ba kawai sai don su kau da annabi alisaimu daga duniya kawai kawai wani aka shirya da su aka suka taho aka zo to wa'annan sabai ruwanula alaihim annabi zara takobi ya cewa zai ba wannan takobin haƙƙinsa yana daga kowa ya tauce shi haƙƙinsa za a bashi kowa ya dakata sai shi abu dujanis ansari ne ya karba ya ce shi zai bashi haƙƙinsa to a nan fa aka yi aran gama ba ƙanƙanuwa ba tun daga uhudu da suka casa kafuran nan gaba sai da suka kai su har zulhulaifa inda ake ɗaura harama kai daga kallon mutumin da a guje zai ba abokin gaba hannan baya haki ba wani abu kasan namiji ne da suka yi musu wannan korar suka kai su hannan surumat suna kan wannan sai suka ce ba za su sauko ai abinda ake tsoro ya wuce jagoran sai ce a'a mu tsaya abinda akan abinda annabi sai umarce mu da shi sai suka yi suna sauka Khalid ibn Rodi kawai sai ya sha sai ya shan kai biyu ta baya sai yaƙi ya juye zama ta baya ana ya kasa ta gaban sa ana ya kasu nan da nan abubuwa suka rikice waɗansu suka yi madina waɗansu suka ɗauka annabi su ya rasu waɗansu kuma suka fahimci yana nan sallallahu alaihi annabi sai faɗa cikin rami da abu amrul fasik ya kafa sai annabi ci da ka a ciki yana ci da ka sai abu dujana ya zo kawai sai kifa kansa akan annabi su mai fokoko tun mai takobin ya sai dai baka masa a baya ma ba zai motsa ba mai kibiya mai mashi mai sanda har sauran suka gani aka taso aka rike annabi ya daga dan kami'ata ya kauda nusaiba make ta jeho fajajja ta dace annabi sai hakoran suka fita isa dan da nan suka zo suka yi masa kawanya sa'ad ibn abi waqasin ya tsaya wani wace duk wanda yake da kiba ya kai juye masa shi kuma kakkarfa ne dan dutsen dutsen na biyar in yi harba sai ta yi sango koyaushe ya daga sai annabi ce fi daka abi wa ummi zan fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata sai saki sai da annabi sai aran da ya ga masa wannan kalmar so dubu so dubu ya ga masa wannan fi daka abi wa ummi fi daka abi wa ummi duk wanda yi zalunci a kawara sai kalle ce imaganin sa sai maki shi shi musabu dan umayr jana shine yake rike da tuta a wannan lokacin aka datsa hannunsa ya rike da ɗaya aka datsa hannun ya rike da dungulmi aka datsa wannan ya rike da cinyoyinsa sai da ya zama da duk kowane an kashi an cire su babu anas ibn nadari annabi alaihi salam ya ce aljannatu wa rabbil ka'aba inni la ajidu riha min wara'i uhud na rantse da Allah ga aljanna na jin kancin ta a bayan uhud sai ana ibi na dare ce dama ne maka alkawari fadar ba jini aka yi ba amma duk ran da Allah ya kama guda ke sai Allah ya ga abin da za shi ne itsin dama aka dinga yi bayan an gama aka tsinci gawarsa an samu sukan mashi da saran takobi sama da guda ɗari takwas kai ba amma iya gane shi ba sai ta hanyar ɗan yatsansa guda ɗaya wata ‘yar uwarsa ta iya shaida shi ne saboda ragarga da aka yi to a sakamakon na ubangiji ce minal mumini na rijalu a cikin mumini akwai mazaji sadaku ma ahadullahi alai alƙawarin da suka yi wa Allah sun cika shi da gaske suke fa minhum man qada nahabahu a cikin su akwai wanda ya gamu da ajalin sa ba kancan da iya ce ya ba Allah ransa dama a lokacin da sun da mutum ya zo balaga sai ce Allah ne alƙawari na ba da raina gare ka in an kashe shi shi kenan in ba kashe shi ba yana sauraro ba gudu ba ja da baya Allah ce mun kaza na habahu wa minhu man yantazir akwai wanda yake sauraro wa ma baddalu tabdila ba su taba canjawa ba abinda suke kai din nan daidai da gaba dan yatsa soka daga kansa su koma wani zan zuciya ba to da shi Anas ibn Nadari radiyallahu anhu da su Yunus Abu Dan Umayr radiyallahu da irin su irin su wange saukar da wa'annan ayar iya be su a nan kuma ga abubuwan mamaki da annabi alai sai dinga lissafa musu wane kaza Allah ya masa kaza wane kaza Allah ya masa kaza musu abin da aka zo dan gata da duk maka a gurin sa ake ganin abin sha'awa a koya wajen samfur na tufa da yayi amma da aka zo a nan lokacin ba abin da za a yi masa likafani da shi babu sai sai wannan aka yi masa sai ya kan aka rufe kawakon da su rufe sai aka saro izhir shine tsaure tsaure aka saro to shi aka yi masa cikon likafanin daidai kawakonsa da tsaure aka rufe shi da yallahu anu to aka binne sa'anan aka gama wannan yabo ne Allah subhanahu wa ta'ala ya musu da ba da shaida shi yasa na wasu sai ce kowa na shaida wa'annan shahidai ne kuma ku dinga zuwa ku su ziyarce su shi yasa ziyarar Uhudu wato a shar'ance take shari'a ce duk wanda ya je madina ya je uhudi ya ziyara annabi a ya yarda da wannan ya yi umarci a yi umarni da aje gurin waɗannan bayan allah da suka wannan rana rawar ganin to sai wata ayar wadda ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ij'al allazina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliyya فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما Allah ya ce yayin da kafirai suka sawa zuciyarsu bakin hali irin na jahiliya an zalallahu sakinatahu ala rasulihi Allah shi kuma subhanahu wa ta'ala sai ya saukarwa da manzansa nutsuwa wa alal muminina muminan da suke tare da shi su ma Allah ya saka musu da nutsuwa duk inda wuta ta taso to mai hankali ne yake kashe ta ko ta zahiri ko ta ma'ana amma da an rasa hankali aka rude to ba za a yi kashe ta ba na ka bangaren annabi alaihi salamu sai Allah saukar da nutsuwa sahabban sarwanullahi alaihim aka sauka musu da nutsuwa sai Allah ya ce wa alzamahum kalimatat taqwa sai Allah ya lazamta musu kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah su ne suke rike da ita lokaci ce take musu linzami wa kano a haƙƙa biha wa ahlaha wannan shine babun shine yaban kano a haƙƙa biha su suka fi kowa cancanta da wannan kalmar wa ahlaha kuma su ne ahalinta duk abin da aka ce kai ahalinsa ne to ba za ka rabu da shi ba har abada saboda ka kalmar takawa tashi ce rizwanullahi alaihim ila mulki a mutahaizuwan alfirdausi la'ala Allah ba zai raba shi da wannan bokan Allah bi kulli shay'in alima to sai hayoyi guda biyu da zamu karasa da su daya ita ce can ta biyun karshen suratul fatih ce kuma ta karshe yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar sujudi ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله شن farko aya ta uku ya ce da karsa da Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi Allah ya cika wa annabi mafarkinsa gaskiya ne لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين za ku shiga masallacin harama in Allah ya da kuna cikin aminci muhallikina ru'usun wa muqassirina masu aski a cikin ku suna aske kan masu saisaye sune la takhafun ba tsoro tare da fa alima ma lam ta'lam Allah ya san abin da ku sani ba faja alamin duni zalika fatahan kariba a bayan wannan akwai fatihi kusa to da ubangiji ya faɗi wannan sai ce to huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi Allah subhanahu wataala shi ya aiko annabinsa bil huda da shiriya wal haqi dinil haqi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli dan ya dora shi akan sauran addinai ba wai musulmi su fi yawa ba ba wai an zo an yi aran gama a ce zai wala musulmi sun a'a ba shine ma'anar li yuzhirahu ala dini kullihi ba lizhirahu ala dini kullihi shine duk abin da ka dauko na tsarin duniya ka dauko na musulunci ka saka su da awo na ilimi da hankali sai na musulunci ya rinjaye shi sai dai mara gaskiya ko da gangan itaki amma in dai za a auna sai na musulunci ya fi shine lizhirahu ala dini kulli akwai misali ɗaya da zan ba mu wuce akwai misali a irinsa da yawa shari'a a kamo mutum a kan wata fitina a tafi gaban alkali a ta yi in an yi an gama a yanke hukunci in na kisa a kashe in na ɗaure a ɗaure in na karɓa wani abu ne a karɓe in na yin tara ne a yi duk ana yin ne daidai gwargwadon shaidu da aka samu da rahoto da aka rubuta to idan aka gama inda za a dawo a nitse bayan shari'a ta wuce a dinga bin sawun abin ana bi ana nazari to sai an samu kusa kwarai da yawa wani an kashe shi ba haƙƙi bambankiya aka yi aka kakkawo abubuwa na shaidun da ba gaskiya ba mai shari'a bai gane ba kuma duk ƙoƙarinsa ba zai gane ba yanke hukunci wani an ɗaure wani an yi tara wani an kwace wani abu an ba wani to shari'a haka take don haka annabi alaihissalam yake cewa kuna kawo ƙara guri na ni kuna yake hukunci gwargwadon abin da na ji na hujja wanda ya fi ɗan uwansa iya magana ya fi shi iya kafa hujja na yanke hukunci gwargwadon abin da na ji na ɗauki wani abu na bashi ko ba shi ya cancanta ba ya sani wuta na bashi to wannan sai wani cojoji daga cikin masu shari'a faransa ya yi ya gama ya sauka yana cikin hutawa ya ɗauko duk shari'o'in da aka yi a zamaninsa yana bi yana bi a hankali sai dinga gane cewa an yi kuskure guri kaza ba haka ya kamata ba guri kaza ba haka ya kamata a yi ba sai hankalin sai tashi ce to in ku haka shari'a take a duniya to ya za a yi a biya diyar wa'anda aka yi wa illa wani an kashe shi ba bisa haƙƙinsu ba to da me za a biya shi diya wani an ɗaure shi ya gama wa'adinsa ya taɓa a sin da kiwo da me za a biya shi diya wani an karɓa wani abin daga wurinsa an ba wani wani an masa tara ya biya ta ya za a biya diya ce to shi sai ya tabbatar shari'a tana da tawaya a ina za a samu cikakkiya wadda ba ta da matsala wannan gibin a cike shi yana biye na biye ran nan kicibus sai haɗu da maganar annabi alaihi salam wanda yake cewa ubangiji wanda din na doke shi ko na zage shi ko na kashe shi na roƙe ka kamar da abin ya zame masa kafara ya zama masa kusaci ga Allah ka shigar da shi aljanna to wannan magana da annabi alaihi faɗa ba yana magana akan normal abu bane yana magana a duk shari'arsa da wani alƙali ita bayi a ƙarƙashin shari'arsa ta annabi alaihi salam in an samu irin wannan kuskuren an biya shi diya shine Allah ya kankare masa zunubi ya bashi kusaci shigar da shi aljanna sai ce this is the perfect law ita ce shari'a cikakkiya to shine ma'anar li yuzhirahu ala din kulli ko da nawa ka ɗauko ka auna nata a lissu sai ya kuna wancan ala kulli fannin fadalallahu fannahu ko me za ka ɗauka in ka auna shi haka za ka gani a dukkan harkoki na duniya professor kismo yan biologist ne shi ilimin da ya iya in biology shine ilimin tayi a cikin uwa da izo aka ɗauko masa suratul muminuna wannan kawai da aka karanta masa laƙar kalaƙanar insana min sulalatin min ɗini sun maja'alnahu nudufatan fi ƙararin makinin sun makalakanar nudufata alaka fakalakanar alakata mudga fakalakanar mudgata izaman fakasonar izama lahaman sun ma'an sha'anahu halkan akhara fatabarakallahu asan da khaliqin professor kismo a wannan lokacin ana ɗaukansa daga cikin wato ƙwararru a duniya a wannan fannin kuma ana ganin su ne wanda suke wa duniya jagora yanzu a fitila ilimi amma da ya karanta wannan sai ce wannan ya fi namu aka ce masa saboda me ce namu babu terminology namu sai dai namba akwai stage 1 akwai stage 2 akwai stage 3 akwai stage 4 akwai stage 5 akwai stage 6 shi ke ya ce shi ƙwar'ani sai ce nudufa ya ce nudufa terminology ne istilahi ne ya ɗauko hoton na dufar ya ce gashi muku ana mabawa sannan aka zo alaka ya ɗauko matsatsakon ya ce shi ya ba da terminology wato istilahi mu ana mu sai dai stage 2 sannan aka komo halaka aka zama mudga kuma ƙura ce muhallakatin wa gairi muhallaka shi ga mudgar ya ce shi ma istilahi ne terminology ne sannan kuma izam ƙasusuwan ƙwarangwal ɗin shi ma ƙur'ani ya fito da shi ba magana stage ba ne kawai ga shi sannan ki sa'ul izami lahama lokacin aka lullube ƙashin da nama shi kuma daban sannan in sha'uhu kalkun akhar shi ma haka yace ba duk wannan technology namu advancement da maganar maganar computer da ake da ita da maganar control technology har yau mu kai wannan ba kuma yace hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin wannan kalmar da lokacin amshaj tun daga zamanin arasto kafin haihu annabi isa alaihi sama da shekara 400 ake fafutukar a gane da me ake halittar mutum bature bai kai ba sai karnin da ya wuce wannan karni na ashirin da ya wuce sai a shi ya kai ga wannan ƙur'ani kawai ce na lokacin amshaj shine fertilize ovo a ce an haɗa auren kwan mace da kuma rairai na namiji a haɗa su guri ɗaya a cikin mahaifa shi ne batun amshad wannan sai da aka shekara dubu biyu da ɗari hudu kafin a kai ga ƙur'ani kalma ɗaya faɗa ya wuce shi ne ma'anar li zuhirahu aladdini kulli sai ce wa kafa billahi shaida daga kan Allah shaida ta ƙare ya yadda Muhammadu Rasulullah sannan ya yadda wallazina ma'ahu ya ba da shaida da kansa ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahu wanda suke tare da shi masu tsaurara wa kafirai da masu jin kan juna ne jin kan juna shine in sun ga mutum yana sabawa Allah ba za su dinga yi da shi ba ba za je su dinga yada shi ba sai su dinga addu'a Allah ka tsaye da bannan nan a kansa shi kadai kar ka bari ta fantsama dan zai fada cikin man sanna fil islami sunnatan sayya ka tsare masa wannan sannan mun roƙe ka ka raba shi da wannan larura kar ka bar shi imuce game da kai yana cikin wannan shine ruhama ubainahu wanda suka ga yana aikin alheri za su dinga addu'a Allah na roƙe ka ka daga alkadarin aikin sa ya fantsama cikin musulmi dan ya samu ladan masanatil islami sunnatan hasana sannan ka bar shi ya dore akai Allah ka daure masa abu ya raye akan sa ya mutu akan sa kar ka bari izani shine ruhama ubainahu sai ce tarahum ruka'an sujjada za a gansu masu yawan ruku'u masu yawan sujjada amma tsawon rai suke nema mukami suke nema dukiya suke nema aure suke nema ya'ya su yawa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana falala Allah da yadda sakaɗe suke nema sai Allah ce simahum fi wujuhihim alamar su a fuskar su take min asar sujud na alamar sujada ba goshi ne zai baki ba ko tudu a nutsuwa shine asarar sujud duk wanda ya gansu ya san nutsatsun mutane ne ritibilu zamanin bani umayya da ya tawaye ya ce ba zai ba da jizya ba aka tura masa mutane su je a tattauna da suka je ya kalle su sai ce a ne ba ku na saba gani ba da wannan na saba gani duk ramammu ne kanjamammu ko ne ka gan shi zuru-zuru yake kuma su da takalma ba mai cikakken riga da wando a haɗe kowa ganshi da tsumaye royero haka suke zuwa ga rama ga zuru-zuru ga rashin takalma ga rashin riguna sai ce amma duk da wannan abin da suke da shi duk wanda ya gansu ba sai ya tambaya ba ya san akwai wata manufa da suke rayuwa saboda ita kuma komin karfin mulkinka in suka zo gaban ka sai hantar cikinka ta kada ya ce ku kwanan gana ga jikinku mulmul da kyawawan riguna wa ku da kwarjini ba wanda zai ga wata alama da kuke rayuwa a kanta sai suka ce ai mahaifanmu ne su suka zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu da iyayensu ne ce na ga alama to shine min asar sujud sai Allah ce zalika masaluhum fit tawra wa'annan bayan Allah tun kafin su zo Allah ya faɗa wa annabi Musa alaihissalam ya saukar da wahayi a cikin attaura ya ce ga siffar wanda za su zauna da manzona alaihissalam yabta gona fadalan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asar sujud annabi Musa alaihissalam dukkan mutanansa da haka suka san sabon annabi alaihissalam shi yasa ce zalika masaluhum fi taura wa masaluhum fil injili a cikin linjila kuma ta annabi Musa Isa alaihissalam ita kuma abin da aka saukar masa cana za su zauna da annabi alaihissalam za su faro kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan suna karuwa suna karuwa har za su gumre kamar yadda shuka take ka shuka ta kaɗan ta fito kana jin tausayinta tana ɗagawa har ta tsaya ta ja makyangyama ta kuma tsaya akan makyangyama gurin ya duhu mai gona in ya zo sai ta bashi mamaki Allah ce Allah ya shirya wannan ne liya giza bihimul kuffara don Allah ya dinga bakanta wa kafirai rai da su duk wanda yake kafiri in ya ji maganar su sai ransa ya ɓaci shi sa malamai suka ce mai sallah ya kiyaye kansa da jin haushin sabon annabi alaihi domin kada wannan siffar ta fada masa tunda Allah ce ya tsara su ne domin ya farin bakanta wa kafirai rai ya fusata su saboda wannan kuma wannan ba a yanzu ba tun alinjila haka ya saukar ya gaya annabi mu isa alaihissalam ta ga sufur wanda za zauna da manzansa sallallahu alaihi wasallam to sai ubangiji bayan ya ce ka zar'in a kharaja shara'ahu fa azarahu fasta galaza fastawa ala suqihi ujibu zurra alayhi zabihul kufar fi wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah ya masa alƙawari wani minhum min dinnan ibu wato bayaniya ce ba ta tabi'iya ba ce ya yi wasu alƙawari aiki na gari imani da aiki na gari so da musulunci ba marja'anci marja'a su ne in kana da imani shi kenan ka sha zamanka mutum ya sha giyarsa ya caca ya duk ma sha asa aljanna zai tafi kawai to ga musulunci ba na sai amanu wa amilu salihat lahum magfiratun gafara ta tabbaka da tsare su wa ajirun azim da lada wanda yake mai girma to sai ta ƙarshe ita ce ce subhanahu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وانجي لا تجد قوما فذاك سامو متعني با yuminuna billahi wal yawmil akhir suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu ka gansu suna son wanda suka suka bar hanyar Allah suka bauɗe suka yi dawa suke son zuciyarsu ba za ka tadda su suna son su ba kowace irin dangantaka suke da ita sai ce walau kanu aba'u ko da wanda suka haife su ne abu bai da ta ibn jarrah shi ya fara farko da wannan wanda ya haife shi shi yasa takobi tilla kansa pit ya ce au abu na au suna abubakar nau ya dauko takobi zare ya kan abdurrahman annabi ce ce mati ina bi hayatika mati ina bi hayatika ba na son kai haka kai ina son rayuwarka sina umar da ya dubi dan uwan mahaifiyarsa ya kansa ya ce kai jama'a daga yanzu kowa ya rabu da bare tun na jikinmu za mu kashi don mu gaya wa duniya alaƙa ta jahiliya mun yanke ta yau muke kafa alaƙar imani sai Allah ya ce ula'ika waɗannan ka taba fi qulubihimul imana Allah ya rubuta imani a gogon zukatansu ba wanda ya isa kowaye ya ce ba shi da imani ko ya taba su ko ya soke su ko ya ce yana da shakku akan imaninsu tunda Allah ce ka taba fi qulubihimul imani sai ce wa ayyadahum bi ruhin minhu ya kuma karfafe su da ruhu daga gare shi sannan ya alkawari da kilhum jannati tajri min tahtiha al-anha zai shigar da su aljannar da koramu suke gudana karkashin ta sannan khalidin fiha za su doma a ciki sannan radiyallahu anhum waradu anhu Allah ya yarda da su ya karba ayyukan su kuma sun yarda da Allah akan abin da ya musu na zabi da girmama su da yi sannan sai ce ula'ika hizbullahi waɗannan su ne rindinar Allah ala inna hizbullahi humul muflihun rindinar Allah su ne masu yin nasara to wannan su ne ayoyi to a nan abu na farko ko abu biyu zan nuna zan ja farko wanda duk ya zo ya zagi sahabbai ya ɓata su abu na farko shine bai fayyada da wannan ƙur'anin ba ne tsoron duka ne da ganin ba shi da ƙarfi yake cewa ya yarda da ƙur'ani amma in ya yarda ba da ƙur'ani ba da shahadatin lahi wa rasulihi shi zo ya ce bai yarda da wannan shaidan ba to raka mai hankali da irin wannan sannan na biyu tun da Allah ya ce ala inna hizballahi humul muflihuna za mu ga wayannan bayan Allah a lokacin da annabi Alisa yake da rai da bayan ya bar duniya ai da sun yi nasara farkon abin da suka fare na nasara wato da aka yi da aka yi ridda duk ƙasashe suka fitar ga musulunci su waɗannan da suke kewaye da annabi su suka bi suka je duk jaziratul arab sai suka kara da ita sai da ta kai waɗansu su faɗa sunansu kaɗai shine nasara duk inda aka ce halil ya ce ya labarin gari kaza to matan garin gaba ɗaya sun daina ganin da tsohuwar maza shi iya sunansa kaɗai shi na isa nasarar karya abokin gaba to haka suka dinga wannan to in ba a kan gaskiya suke ba Allah ba zai mara musu ba shi haka ba domin ubangiji subhanahu wata'ala baya gyara aikin mufsiduna wanda yake duk mufsidi Allah ba zai gyara aikin ba ya ba shi nasara ba amma duk inda abokan gaba suke da aka zo aka tsaya sai da suka yi nasara a kan sun kau da musulmatar kazzab sun kai da sajahu tanimiya sun dukkan wani fitinanne da fitinanniya sai suka yi maganinsu sannan suka fuskanci sauran kasashe suka dinga kai musulunci suka dinga kai musulunci musulunci ya tabbata to ina za ka gane da imani musuluncin ya je duk inda musulunci ya shiga da gaskiya duk wanda akida ta shiga da gaskiya to karfin takobi da harsashi da tsinin bindiga baya fidda shi amma duk abin da ka shigar da shi da tsiya-tsiya to karfin takobi da tsinin bindiga zai iya fidda shi da gora ina fatan an gane in ba ku gane ni ba ku duba kosovo ku duba bosnia duk bala'in da za a yi musu a ƙasar turai an musa ma ba su bar musulunci ba wanda ita ce shaida gaskiyar sahabbai kuma dukkaninmu nan banda kananan yara ba wanda bai rayu lokacin da aka rigima bosnia ba da tsiya-tsiya aka bi sai sun bar musulunci ba su bari ba to da da tsiya ya shiga da takobi ba da lumana ba da amincewa ba ta wato gamsar da kai ba to da aka zo aka tayar wa mutanen gurin da sun bari amma ba su bari ba aka gama har zuwa yau mufti nasu aka yi hira da shi na saurari hirarsa ya ce da musuluncin nan ba da gaskiya aka zo aka kama da shi ba da tunanin bashi wannan ita ce take ba da shaidar wanda suka shigo da musuluncin nan akan gaskiya suke to wannan shine abin da za mu lura ubangiji baya tufka ta gaba ta bata warware ya ce wannan baya tare da shi la yuslihu amalan musidina kuma a sani la yudiyu ajra man asana amala to wannan sune abin da za mu duba sai a ƙarshe hadisin muslim annabi alaihi salamu akwai wanda ya fata wa abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu rai sai ya ce da su la tasubbu ahadan min ashabi لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه kada in samu wani mutum ya zagar mun sahabi da a kowace rana kowannen ku zai dinga ba da girman dutsen gudu zinare an tsassa babu sofa ne zinaren ne kullum to ba zai kai rabin sanayya ta sabon annabi sai da ya bata alkama ba kuma bu zagadima ba haka da wurata da komai da bintinta da ƙaiƙayinta ba a cire ba da dusarta duk tana ciki in ya ɗau rabin sanayya a bayar in mutum zai ba da daidai dutsen uhudu zinare ba zai kai wancan rabin sanayyar ba riga sun tsere wa mutane allah ya musu baiwa saboda haka wannan nake ganin da shi ne zan sa aya a kan wayannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ruwanillahi alaihim da irin abun da suka yi annabi alaihi salam to nan gaba kuma muka zo dan nashi shiga wani bangarorin za mu ɗauko kuma ƙoƙarin da suka yi wajen shigar da musulunci nahiyoyi ta hanyar imani da da'awa amma mu gama meye da'awatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama din tukunna sannan da jihadin da suka je suka yi tun daga da koyon karatu tun daga dara arkam ibn abi arkam har zuwa saukar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina har zuwa ran da suka yi annabi alaihi salam wanka suka saka shi a cikin kabari ruwanullahi alaihi wa sallallahu wa ruwanullahi alaihi sai mu ga wace irin gudunmawa suka bayar ta bangaren ilimi ta bangaren tattara hadisi duk dai sannan kuma jihadin da suka yi sannan mu zo mu yi magana akan wato hidimat hasa kowa akwai wani aiki na musamman da aka ware shi yake wa annabi alaihissalam don haka da'awar tasa ta kai inda ake so saboda sun ɗauke masa nawaye-nawaye alaihissalam kowa an ware masa wanda shi ma za mu tattauna mu ga wa'yanda ya ba su aiki daban-daban suka taimake shi don risalarsa ta isa zuwa duniya alaihi salatu wassalam wa ridwanullahi alaihi to za mu tattauna wa'annan sannan mu ga su kuma irin kaunarsu da Allah subhanahu wataala kaunarsu da manzon Allah sallallahu da irin girmamawa da suke wa manzon Allah sallallahu a zamanin rayuwar so yana din Allah yadda sai cewa za mu dinga dauka ɗaya ba da yanzu mun yi fuska uku kenan mun yi ta ɗaya mun yi ta biyu sannan kuma ya zama ya ta uku muka zo ko sai mu sake ɗauka Allah da ina son na mai fuska wajen goma sha a kan rayuwar su wani la'alai Allah ce make mu kuma ina so mu fahimta magana ake yi ta wa'azi ne ba ta ilimi ba ku sani ba ta ilimi ake ba don kowa ya san wannan ilimin yaushe za a zauna magana irin haka yadda hujja ake abubuwa sosai kowace kalma da kowace kowace kalma da kowane dubu kowane wasali sai ka bi shi an fitar da shi tukunna an kyankashe shi an fitar an yi karɓar hujjati bil hujja to wannan da shi ne sau da ba magana ilimi ba ce maganar wa'azi ce a gabatar da abubuwan da mutane za su fahimta ya Allah ya samu dace Allah samu ce alazin yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma assalam
alhamdulillah Allah ya saka da alheri kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da aka faɗa mu kuma aiki da shi kuma Allah ya karba malam Allah ya saka masa da alheri Allah ya sa a mizani akwai tambayoyi da aka yi masu yawa akan abu daya tun daga wancan makon har zuwa yau wasu sun rubutu a rubuce wasu kuma baka da baka akan muna roƙon alfarma a wajen malam a kwatanta mana yanayin kabbaran ma'aiki alaihi salatu wassalam da aka yi magana a wancan makon da kuma yanayin tsayuwar a sallah assalamu alaikum
assalamu alaikum ai ina ganin abin ya wuce haka ai ai masa jemage sai da ake wani abu sannan a ce wannan ake so ai ba zai ba irin wani abu inda mutane an fahimci menene ai shi lokaci ake ba shi ai ko da ba zai wuce minti biyar bai zama kawai dan shi aka yi shine hankali zai zama ya karba an yi shi kowa ya nutsu iga ya ake yi shine girmama abun da kuma yadda kwakwalwa za ta karbe shi cikin nutsuwa saboda haka nake ganin a yafuwa a yanzu allah ya ba mu lokacin da za a shirya a samu a zo a yi insha allah assalamu alaikum
allah ya jagora wannan shi kuma cewa yake yi wannan karatun da aka na yau ya sa zukata sun firgita mutuka ya ce shi tambayar da yake da ita a bisa firgicewar da ya shi ne mizanin da aka auna ayyukan sahabbai ranar alkiyama da shi za a auna mizaninmu da shi za a auna aikinmu ka kuma yadda mu muke da gashi nan dai ba sai an faɗa ba
assalamu alaikum ubangiji aka zo kiyama ce yana za'ul mawazin alkislai za mu sanya ma'auni na adalci wanda ya fi kowane ma'auni ji ya fi kowane irin mizani ji ko abin da yake miskala zarra wanda ido baya iya gani sai an sa masa gilas wanda zai kamba mashi su sama da miliyan sannan zai fito a iya gani to ko daidai da wannan ne sai ya fito a wannan mizanin kuma an masa hisabi kuma ubangiji alkawari ya yi cewa man saƙular mawazinu hukuku fi ishatin radiya wanda wannan ma'aunin nasa ya nauyi to shine zai shiga rayuwa wacce take zai amince da ita shiga aljanna wanda kuma haffat mawazinu ko fi kuma haffar mawazinu fa umuhu hawiya wanda kuma mizanin bai nauyi ba to uwarsa ko uwarsa wuta ce yanda uwa take daukan ɗanta ta dau mayafi ta lullube shi ta rungume haka wuta za ta yi masa Allah sai da ce ma adraka ma hiya sai ce narun hamiya to shi wannan haka Allah zai ba zai canja ba zai auna nasu da na bogashi ba ko kuma na mai auna shi da dan fari ko yajiya a kayan au ba zai ba abin da ya auna wancan da shi zai kuma ya ce duk wanda na san bai nauyi ba zai wuce ba to ba mu da hanya sai bin su mu shiga cikin wallazina tabu'uhum bi ihsani to in muka shi ne za mu yi ƙoƙarin kwatantawa abin da yake da nauyi a mizanin ubangiji su mara sala gobe alkiyama shine gaskiya da kuma makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u su ne suka fi nauyi a cikin mizanin allah gobe alkiyama to dole ne mu ɗauki kyawawan ayyuka mu riƙe mu yi haƙuri da su ko mu yi wa harshen mu linzami domin duk abin da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala in mutum bai wa harshen sa linzami ba zai je da kwaye zara kiyama ba wannan shi ake bukata sannan mu zo masu gaskiya sina abubakar radiyallahu anhu ba shi da lafiya lokacin da ya yi wa sabai magana cewa yana ganin shi ya zaɓa wa musulmi sai na umar radiyallahu anhu suka ce wannan zaɓin ya yi ya kirawo shi ya ce sani na da kai sarirarka abinda yake zuce ka amma in ka canja a bayana ubangiji ba zai kama ni da wannan ba ina so in gaya maka ka rike gaskiya ita ce take da nauyi a mizani san zuciya ba shi da nauyi a gurinka a duniya duk wanda zai rayu akan son zuciya ba wani abu da zai masa da baibayi ya ce to yadda ka yi abin da ka ga dama a duniya ka tabbatar gobe kiyama aikinka ba zai nauyi ba to mutumin yau abin da ya kamace mu kenan mu aje son zuciya duk abin da za mu yi mai kokari mai gaskiya in magana ce in hulɗa ce in me za a yi mai kokari ya kokari mu rabu da nufaka ta zamantakewa akwai annifaqul istima'i wato munafincin zaman tare ku zo masu almundahana muna ganin kuskure mu ja baki mai shiru muna ganin alheri mai kokari mu rufe shi abin da ya kamata mu ba shi zami ba to wannan dole sai mun ajiye shi mun rabu da munafincin zaman tare mun zo masu gaskiya sannan miyagun ɗabi'unmu na ƙin juna da hassada da farin ciki da munna in musifa ta samu dan uwa sai mun rabu da wayannan in muna son aikin mu yi nauyi gobe da kiyama dan tabbas ma'aunin nan na Allah guda ɗaya da shi zai auna aikin kowa to amma ba a bar mu a duhu ba an gaya mana abin da zamu yi aikin namu yi nauyi so da kayo nan ne ba birgitar zuci zamu dinga yi ba kamar irin tsoron mutuwar mutumin yau shi mutumin yau wai tsoron mutuwarsa shine a daina faɗarta da zo ana hira ka fadin mutuwa ce kar ka bata taro za ka bata hira ba ma san irin wannan to wannan zai magani ko yan da mata ba sa rufe kofa suna ina yanzu ko wanda in ya shiga gida da dare ba a rufe kofa wai sai ce irin wannan rufe kofa shine kuke karambani a rufe ita ta zo ta mai kare mutum amma haga ya mutum ai akwai wanda in ya gama harkokinsa da dare sai tafi makabartan dan dole ya je shimfiɗa ya kwana a can yake kwana an magana ya ce nan ta san ta gama da nan dai eh saboda haka ba za ta zo ba shi ba zai wani cikin gari sosai yana ina yanzu ta dauke shi to duk irin wannan tsoron shine tsoron mutuwar mutumin yau tsoron mutuwa shine kai tanadin ayyuka na gari wanda za ka yi tanadin aikin da in ta zo za mutum zai cika da imani shi kawai shine maganin mutuwa ne tsoronta amma ba mutum dinga mu kirkita jiki ana yi da ce ba a so ba in an yi mutuwa ya tashi da gurin ya ce ya bar unguwar ma ba shi yake bukata ba to haka shi ma wannan ba tsoron nauyin aikin za ga a'a abin da za mu yi aikin namu yi nauyi a wannan mizanin da kuma abin da za mu yi aikin ya isa har a je kiyamar ina nan bai ruguje ba wannan shine abin da ya kamata mu yi Allah ya samu zama cikin allazina sanu wa qawla fa tabi'una salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan kuma tambaya yake cewa makon da ya gabata an yi magana akan salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ji ba a sa sayyidina bai ci to in sa sayyidina din yayi daidai ko kuwa mutum yayi sabanin shari'a
assalamu alaikum to akwai hadari dai a wannan kalmar sayyidina da ake sawa in ka ce kar a sa to a nan ne kake cikin bakin wato kalmakashi in ka ce kar a sa saboda ni in mutum yana ganin bai cancanci a sa masa wannan mutu ya fatafi kenan in kuma yana ganin ruwaya ba ta zo da wannan ba to shi ne yake da dalili ya ce ni kawai na tsaya shi iya abin da ruwaya ta zo da shi a iya haka zan faɗa to wanne yana da hujja wanda ya ce shi yana ganin ba a togace ba a hana ba shi kenan amma in ya ɗauka kalmar sayi da na ba ta cancanci annabawa da su to wannan halakarsa ta su to su daga mutane a yi ta yin hattara da irin wa'annan don haka wa'yansu malaman suna ba da fatawar cewa in za ka yi salati ibrahimi a wajen sallah za ka iya sa sayi da din amma in za ka yi a cikin sallah sai ka bar shi iya wanda ruwaya ta zo da shi in kai haka wani su malaman suna cewa haka ne to akwai kuma salatan da su kuma dama da sai da nadin ma a ciki to wanda duk ka tarar da shi aka aka aka gini salatin dama ha ga wannan baka da wani ja a ciki wannan shine matsayin abu Allah ya samu dace assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri dai kuma tambayar ki cewa yana neman karin bayani akan waɗanda suka yi sallah ta alƙibla guda biyu kuma sai jimala ya ce wasu su basu ta waye ba to akwai wanda suka yi ta waye ne ko kai abin kina neman karin bayan
assalamu alaikum a mafi yawan abin da suka dinga faruwa zamanin annabi alaihi salamu ai ai jarabawa ce jaraba aka ce su wal ai tankaɗe da rarraya a fidda mutane za su iya ɗaukar nauyin musulunci ko bayan annabi alaihi ya bar duniya inda ba a yi masa wannan tanadin ba abin ba zai yiwu ba Allah ya riga ya san komai da abin da zai fara ila mulki a mutu da aka yi musu shiri akwai wani akwai abin da wahala ta jiki ba za ta yi mutum tasiri ba duka da azaba da ukuba in ya tsaya akan manufa ba zai canja ba ya ku dutse ka kuwa dan adam to amma wani abin in ya zo ya taba zuciya to wani sai karaya so da haka duk da aka yi ta ukuba ana duka ana ta wahala suka jure su bilal radiyallahu anhu a dinga daukan sa kora shi akan bada hawo maka shirirayi a sa bayan sa ba riga a kwantar da shi a dauko dutse a dora masa sai la'asar dutsen yayi kasar ta yi huce sannan a cire masa tufa ba komai a jikinsa a daure hannayensa a baya a daura igiya a wayarsa a sa yara su dinga gudu da shi a cikin gari wannan bai sa ya yi gezo ba ya haƙura to duk sun yi ta yin wannan ubangiji saboda ya san meye musulunci an shekara goma sha ɗaya ana wannan bala'irar kawai sai aka yi isra'i da annabi sau saboda kuma a fito da wata jarabawar wannan isra'in tafiyar daga masallacin haramun maka zuwa baitul maqdis kuma a tafi hasidatul muntaha har fiye da nan kuma a dawo a cikin dare wannan jarrabawa ce jarrabawa ce adi ibn zalim a lokacin da ya ji sai shi ba zai da wannan san ba zai ba sai ya rida sai bayan hijira a madina salman al-farisi da jilal shi ne ya zauna da shi dinga tattaunawa har allah ya hasaka masa ya dawo kaga jarabawa ce a lokacin da aka yi wannan din abu jahal daman da ya ga wannan sai ce ai shikenan magana ta kare yau shikenan na samu dama a bakinsa kaga ya samu dama ya ce wannan ba wanda zai da wannan zancen to da allah ya tashi jarraba abu jahal sai zauna wanda ya fara gamuwa da shi sai na abokan radiyallahu anhu sai ce kai ne aka ce abokinka da abin da ya faɗa za ka yadda to yau dai na san ba za ka yadda ba ya ce wai ya tafi baitul maqdis yayi kaza kaza sai ce in dai shi ki faɗa na yadda ba na ja in dai shi ya faɗa daga bakin sa wannan ta fito na yadda bai ji daga bakin sa sai Abu Jahl ya turus ya ko tafi gurin annabi sai sai rasulullahi sai ai naji sai ce sadakata ashhadu annaka rasulullahi annan ne aka bashi sunan as-siddiq ai jarrabawa Allah yi ba kankanuwa ba to mu suka ci saboda magana ce ta imani ko kaka mutum ya samu rauni a nan yake auna shi da hankali ko ba zai yiwu ba to ba cikin masu imanin da a dogara da shi danya danya ne to aka zo aka wuce bayan an koma madina kuma ga alƙibla ana kallo yahuda suna ta famfo cewa addinin ai ya zo ya goyi da bayan an sauran addinai da sauran kaza kaza sai Allah ya wannan canja alƙiblar da aka yi ta majaraba ce wanda zai yarda da Allah shikenan zai bi yahuda yahuda su suka yi ta fitininsu da munafukai suka dinga cewa wannan ai ya zama wasa amma waɗanda suke da imani su can inda yanzu ake kiransa masjidil juma'a a madina ai su mutum ɗaya ne ma yaje suna sallar suna kallon wurin sai ci bayan allah ba ku san an canja alƙibla ba ne wahayi ya sakaro annabi alaihi salamu bai harama aka ce a yi a cikin sallar suka juya suka kalli wannan wurin shine gurin da ake masjidul juma'a in ka je madina da haka suke suka canja suka masjidul kibla ta ne kai ba juma'a masjidul kibla ta ne sai suka canja suka koma suka kallo wancan saboda sun amince sun yadda to shine abin da nake nufi da cewa ba shi tawaye ba amma wanda yahuda suka zuga zan ba shi da imani ta suka yi ba gaskiya bane addini saboda ka kibla annaba ita ce baitul maqdis dan me wace zai zo ya sabawa wannan shi ne assalamu alaikum
assalamu alaikum alhamdulillah wannan kuma yake cewa da Allah malam ina neman karin bayani a fassara mu wannan hadisin da ake da ma'aiki alaihi salatu wasallam yake cewa Allah Allah fi ashabi la tatakhizu mugardan ba'di
assalamu alaikum ta nake ai shi na kawo da yake cewa la tasubbu ashabi law anfaqa ahadukum كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أيديهم ولا نصيبه to wannan shine ruwayan muslim to macan ce Allah Allah fi ashabi kuna hada ku da girman Allah ina hada ku da girman Allah a cikin sha'anin sahabbaina la tattakhizuhum garadan ba'di kada a bayana ku dauke su kamar da su karan bara kamar da zaka saka tagir kana koyan harbi kowa ya ɗebo shara su zai dinga zubawa shine ce to law an faqa adukum misla uhudin zahaban ma balaga mudda adihim wala nasifa tattayan ku da zai bada gurgudun dutsen uhudu na zinare ba zai tadda rabin sanayyar su sanayya ce ko rabin sanayya ta, alkama da za su ba ta fi zinaran ka daidai dutsen uhudu in kullum za ka dinga barwa ya kwabai mu ne akan kar mu dinga taba su ba daidai ba ne wanda da ya so su yana son su ne saboda annabi alaihissalam da rawar ganin da suke da kuma ba shi kariya da suka alaihissalam suka share mara hawaye suka taimake shi isar da saƙonsa wanda ko yake kin su wannan abin ne baya so wanda suka yi wa Allah da manzo Allah sanar shi yake ki sai fake da guzuma ya karbi karsana to Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri wannan ke cewa malam wannan ayat da aka yi mana bayani la ta la tajidu qauman ke cewa to a wannan zamanin ma idan mutum ya kafa hujja da ita ga wanda yake sabanin shari'a shi ma yayi daidai sannan ni kuma na taɓa jin wani yana cewa latajida latajida qaumun to shine la din ko latajida ibadi
to assalamu alaikum to amma wancan da ya bani ya ce mutum zai zai iya abin da ita a yau hai a rufe iban tabbatawa ba a ba da ita a rufe domin kan na je in baka amsa ke amfani da ita ka je ka yi wani abu da ba haka shari'a take so ba na'am hato ai magana ce magana ta abinda ake magana shine yanke alaka tsakanin wanda ya bar Allah subhanahu wataala duk abinda zaka yi masa da ka da shi hanya yaki to nan ba zaka ci gaba da mu'amala da shi ba in dai Allah ka zaba ko da ɗanka ne ko ko mahaifi ne to zaka zaba Allah da manzo Allah sallama shikenan in akwai dangantaka ta haihuwa ko wani abu zaka yi bashi ka ci gaba da masa addu'a ba fito na fito za a yi da shi karara a ce za a yi balahira da shi ba za a ci gaba da masa addu'a sai a yanke a nuna Allah da manzara sallama aka fi so wannan shine abin da watakila in hakan ake so haka ake bukata sai kuma maganar latajid ko to watakila wannan masu karatu ne ai masu kira'a ko akwai wata kira ta zo da wannan now wanda dai lata judu kauman ne ya yi shi ne ma dai larabcin in larabci ake shi za a faɗa zai fita shi ma wancan amma yadda aka rubuta haka ake yi ya yi warai kuwa tun da kun ga shi sa ce kowa magana a cikin ayoyin da na karanta din a yi a cikinsu da aka zo inna lazina amanu ko والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كو سنة أورسيس والأنصار أنصار يقول ذا بيشي آآ يشي هكني سيدا كما قلون أبي لن كعب sannan ya karanta masa ce wani ansari ya dinga fito masa ya koma wa yansa ayoyi tukuna ya mai sai da ya ja masa ayo guda uku ya ce wannan waudin dole sai an tabbatar da shi sai an tabbatar da waudin ubai dan ka shi warware matsalar so da ka magana ce ta wannan ta magana kira'a amma dai la ta judu ne ake samu la ta judu kawai a inda mutane suke dan yin abunan tasahuri a baki shine la ta jidanna ashaddan nasi sai ga ana karatu ce la ta jidanna kaga ba la ta jidanna bane in ka ce la ta jidanna an bata ma'anar gaba daya la ta jidanna ne wanda lamu tawkid ne wannan kuwa lamul alif ne eh assalamu alaikum
wannan kuma cewa yi malam na da neman karin bayani akan ayat da aka karanta cewa wa adallahu ladina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan cewa min din da an ce bayaniya ce ko da dai malaman na hau a da fito mana da ka'idar yadda ma'anar take za a fahimta su
assalamu alaikum wato ni abin da nake gani da na ce kowa karatu ba ilimi aka zo a yi wa'azi za a yi wato idan na komo wani ce zan yi magana akan min to akan me zan yi magana akan min din akan me wannan ne nake ganin wanda suka san suna yin larabci sun iya su ne wanda ya kamata su ware kansu su zo a yi tattauna maganar larabci da su amma ba a cikin jama'a irin haka ba min dinnan a zo da ita a ce min ma'anarta kaza a ce min bi ma'ana kaza min bi ma'ana kaza min bi ma'ana kaza min bi ma'ana kaza wata kar wani harafin kwaya ɗaya sai ka yana da yana da ma'ana ashirin da biyar to shi za a zo da shi a irin wani a dinga zube su kamar misalin ar-rahmanu alal ashtawa ne kalmar istawa dinnan tana da ma'ana goma sha shida a irin wannan gurin za a zo a zube ma'anar istawa su goma sha shida a wurin masu ilimi ake zubewa a inda aka zo aka saka magana karatu wanda su ana karatun ba za su dinga jin zaurance ake yi ba to a shi ne sai a yi magana a kan amma aka zo an mana sai mutum ya sama me kake so ka ce kwanakin baya da na ɗauko maganar inna Allah la yasahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha ma din da na so mai magana akai sai aka dinga tsammanin zaurance nake to sai na gane ba muhallin da zan yi wannan bane shine isa min akwai tabi'idiyya akwai bayaniya akwai iftida'iyya akwai badaliya duk akwai ita wannan min din kafin hunan da ake ta wannan rigingimin kiristoci sun fara yin ta tun zamanin haruna rashid suka ce ƙur'ani ya tabbatar annabi isa ɗan allah ne a gaban haruna rashid ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu ya ce tun da Allah ya ce min hudun nan min tabi'idi ya ce dan Allah ne haruna da shi ni ba mai ilimi wani malamai a kalubalenku su abu hamza alkisa'i su suka tashi suka ta idda suka shiga ba ta suke fita ba suka yi raga-raga da larabcin nasa ya ce in min tabi'idi ya ce to ita annabi isa da Allah ne duk duniya ma 'ya'yan Allah ne domin sakhara lakum ma fi samawati wal ardi jami'an minhu ko da ka duk kowa dan Allah ne so da min ba tabi'idiyya wace akwai ibtida'iyya bayaniya shine so da ka wannan bayaniya ce ta ƙarin bayani ne na ƙarfafa gwiwar abinda suka yin haka Allah zai musu ba wai minhum wa'ansu daga ciki ake ba tabi'idiyya bace wani ba'ari daga cikin su ba shi bai kamar yana wancan kiristan ya ɗauka ce min ho ai ɗan Allah ne saboda ka min ta bi'idiya ce wannan ma ba ta bi'idiya ba ce haka shi ne saboda ka irin wannan harafan suna ana samun matsaloli in mutane ba su fahimta ba wani zai sai jiho musu shubuha a ciki bayaniya ce yanzu kamar in mace idan da sallah akwai hadisi da aka sama na wurin alisa yana yin la ilaha illallah wa da hula sharika lahu lahul mulku lahul hamdu وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معودي لما منعت سيتي ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد منك من إن kaga matsalar badaliya sunanta wala yanfa'u zal jaddu badalika al jaddu shine ma'anar minka wala yanfa'u zal jaddu badalika al jaddu in aka dauke ka babu wani mai hazzi da zai zama yana da hazzi ka gaba minka ta wai tabi'idiyya ce wani abu daga a badal gaba ɗaya ake nufi saboda haka mai hattara da wannan ta ba muhallin luga ba ne da za a fitar da huruf da ma'ani ha ba saboda haka su hurufu ɗin nan daman akwai huruful mabani akwai huruful ma'ani akwai asma'ul huruf akwai musammayatul huruf huruful mabani in nace ahmadu hamza tubali ce ha'un tubali ne mimun tubali ne dalun tubali da shi suna ahmad ya fita kowanne na ɗauke shi shi kadai ba zai bani ma'ana ba to su ne huruful mabani amma huruful ma'ani su kuma kowanne ya zo da ma'ana in na ce maka a ja'a muhammad kaga wannan alhamzar ta tashi ba irin ta ahmad ba ce tambaya ne ke da ta a ce alam na shirha laka sadrak alam tarka fa fa'ala rabbuka bi'at alam tarka fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wannan hamzar ba irin ta ahmad ba ce ba irin ta ibrahim ba ce waccan ta mabna ce wannan ta ma'ana ce sunan ahadiya kenan yan daidai akwai suna iya yan biyu akwai sulasiya 'yan uku uku akwai rubaya 'yan wuri hudu akwai kumasiya 'yan biyar biyar ka gani to haka suke in ka tattara su ko za ka same su sun kai su tamanin wani guda shi kaɗai yana zama yana da ma'ana ashirin ko fiye da haka ka gani a إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسخالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك auhalaha kaga laɗin nan auhalaha ma'anarsa ilaci auha ilaiha ne saboda ka a nan ne in ka zo da ita ka ga laɗin tana zuwa da ma'anoni daban-daban kaga a share liƙabri sallama lokacin mamala ya ce kullu kawalin kowa zai magana ana karɓar maganarsa ana shaida ana iya yarwa illa kaulu sahibi hadar kabari a share ili kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam haka aka ce ba ila ba so haka suna da irin wayannan harafi ɗaya yana da ma'anoni daban-daban daban-daban so haka ina fata ya hakuri wanda suke son wannan a dirasa da ta shafi huruf din wannan ya kamata a yi eh su harafan suna da matsaloli sosai ana bin sa a hankali ko qur'ani in ka lura ibnu jarir tabari a cikin tafsirinsa da yi sai da ya ware abubuwa guda uku ce maftassallahu bi ilmi su ne hurufin muƙadda a ce alif la mim zalikal kitabu la raiba fi alif la mura alif la mura ko alif la mim sad ka fa ya ayin sad duk irin wa'annan harafan hurufin muƙadda a ce iktasallahu bi ilmi sai wanda wato na bi shi ko maktasallahu bi ilmihi bal itara rasulahu sallallahu alaihi bi ilmihi ya zaɓa wani sai ya ba shi sanin wannan shi kaɗai zai iya fassara wa mutane kaga ce inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara sharar fi kitabillahi ko a ciki sai yau makalakallahu samatul arda minha arba'atun hurum wannan guda hudun sai dai shi alaihissalam annan musa alaihissalam ya tafi madiyana wanda ya samu a madiyana ya ce da shi za ka min kodago ala'anta ajiyar ne samaniya hijaz fa in a tamamta ashirin fa min indik shekara takwas in kai goma kai ka sa kanka to ba a san wanda ya zaba ba sai allah ce lamma kaza musa al'ajala to ba wanda zai iya gaya maka takwas ɗin ne ko goma ne wala sai dai annabi alayhi salam to ɗayan kuma sai ce ɗaya ɓangaren sanin qur'ani iktasalau bi ahlul arabiyyati sai masana larabci su ne ka an bashi su za su ta sukuwa su ta ninkaya suna fito muku da abin da ake nufi to wayannan su ne irin wayannan abubuwan da ake magana sai a halil arabi ya ci ɗan tukunna su ne za su iya fitar da su eh Allah taimake wa da zami fa ya fi ƙarfin bakin kaza Qur'ani ko karatun ka su ko iyayensu suna da wani matsayi a wajen Allah subhanahu wataala sai suka su ba sai sun yi aiki ba saboda alhazana bihin zuriyati waya abu ne
salamu alaikum Allah ba haka yake ba yi Allah ba ya kara ba ya cewa idan wane ya kaza shi ke Allah ya bar ‘ya'yansa sai su zauna a ba haka ba farko dai annabi alaihissalamu lokacin da yawa banu hashim kira da Allah cewa an zir a shira ta kala a karabina ko duk da ya tara su yi musu magana suka amsa sai ya ware mutum biyu a ciki safiya da jelawan ha'yar uwan mahaifinsa sai ce safiya ke an matarci sai ki bi allah la'ugu ne an kimi na shi'a la'ugu ne an kimi na shi'a ba zan miki maganin komai a gurin allah ba ki bi shi duk 'ya'yansa suna gurin sai sake kuma zaben da na faɗi ma da jelawan anha sai ce ke bid'atun minni tsokata ce ya ce ki bi Allah la uguni an ki min Allah shi'a ba zan iya miki maganin komai gurin Allah ba tun da ya faɗi wannan to duk mai hankali shi kenan rafa al-islamu salmana farisa wa karwa da ashirkun nasiba a balahabin musulunci ya daga kadar salman faris kuma dan dangi wanda yake gashi daga mahaifan su kafirce kai shi kasa ba ruwan Allah da wannan dangantakar tasa babu kawai bin Allah ake subhanahu wataala shi sa annabi sai faɗi wannan akan na Fatima radiyallahu anha domin kowa ya shafa kansa ruwa sannan da aka gaya mana yadda fadawa ya kamata su zama masu kyan hali duk mai ɗan fada in yana gurin mai mulki ƙur'ani ya koya masa yadda ya kamata ya zauna da mai mulki ya zama yana ƙaunar talakawa ubangiji da ta ce ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu so yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi sai mai wa yastaghfiruna lil na amanu haka na fada ya kamata su dinga rokawa talakawa alheri alheri wa yastaghfiruna lil na amanu rabbana faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilak wa qihim azabul jahim haka suke ta roƙonsa bayan sun roƙi cewa a kare su sai ka cewa da hilhum jannata adini ko zan karanta mun mana a da hilhum jannata adini ɗan ɗan wani salahamin aba'ihim wa azwajihim wa zuriyatihim sai ta suka kawo wannan sharadin wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zuriyatihim dole ‘ya'ya da zuri'a da mata duk sai sun bi abin da ake so in sun gyaru to su kai wannan adar Allah ya musu haka ko sannan wakihi musayyi'at suka sake roƙon wannan to sannan ubangiji sai ya gaya mana cewa wanda suka yi imani suka bi Allah amma sai wata ba'atu zuriyatuhum bi imani to alhaqana bihim zuriyatuhum ko wama alatnahu min amalihim min shay sai Allah ba zai tauye musu komai a cikin aikin su ba sai sun bi hanya tukunna wanda duk bai ba ba inda zai shi shi sa annabi alaihi yake cewa man badda bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda duk aikin sa ya dan karar da shi to nasaba ta ba za ta kai shi gaba sai mutum ya tashi tsaye ya aiki wannan shine abun lura sannan kuma akwai shedanci da ya shigo a yanzu da shaidan ya shigo yake wa mutane nasiha irin wacewa baban mu Adamu alaihi salam inni qasamu ma inni lakum malamin nasihin dan abin da mutum yazo aka ce tashi sai cewa ni wani da imani irin naka kuma kake so ka shiga aljanna irin tasa sai cewa bai wai wannan ai masu imani shi kuma shi haka ake so in baka yi wannan imanin ba inda ake zuwa masu imanin su wuce lami lafiya ba za ka wuce ba ba za ka wuce ba kowane abu sai ka dage da rabi'atu dan ka'abul aslami yace da annabi alaihi suna son zama makocinka aljanna da yace masa ya ansa sai da ya ga masa sai a inni ala nafsika bi kasratis sujud da shine ake samun nasara saboda haka maganar wani yana da aiki ya dage yana bin Allah wanda da cewa shi ba zai iya wannan ba yawo kansa ƙarya ya zaba abin da bai zai kai labari ba dole ya jajirce ya tsaya ya iya yinsa sannan kuma kauna ta sa ubangiji ko da bai kai ga wannan ba ubangiji duba gaskiyarsa sai ya hada shi da wayannan haka yake Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum wato ma'anarsa duk abin da suke yi din a zatin Allah suke nufi da shi sujadar da suke da sallah da komai duk zatin Allah suke nufa so suke su samu wani abu da suka je aikin hajji ai kaga Allah ya yi alfahari da su a gurin mala'iku saboda annabar sama da ya tashi sai ya hau kan taguwa alisa ce ku zo a nema na cika ku kuma duk motsa suna kallo sun sa don su ga yayi su dauka wannan kawai shine a gaban su barin dukiya kaga suhaibun rumi yana da rijiya da ibn da zinare ta kai saba'in amma da ya ga mutan maka ana ta haka ya rasa me da ya ji an ce ka zo garin maka tara dukiya ka fita ce abdai na san wannan ya da mun daɗe ba ma sai in duka ne da kafa duk maka ba wanda ya fi ƙarfi na in naushi ne ba wanda ya fi ƙarfi na ko kawai ce haka in harbi da kibiya ne ba wanda ya fi ƙarfi na ya ce ma kuna ta kare ni kuna hana tafiya in dai wannan kun na san wannan dukiya ce ai ba zan bata lokaci ba ma sai ce shi na bar muku wani wuri ka za ku duk za ku samu shi ne ku ce tafiyarsa yana zuwa gobe ya tadda ala wasu bita yana zuwa jibril ya sauka mina na shi man ya shiri na su hukci ga amara da tillahi ko shi kenan an gama yana zuwa annabi yana ganin sai shi da shi rabi rabi hajji tijaratu kasuwancin da kai da Allah ya yi riba ya rabu da abin da yi sabi hake su ya rutu wannan komai suka yi latin allah suke nufi da shi eh don aikin hajjin da suka yi sallar da suke karatun ƙur'an da suke da abubuwa duk allah suke bi eh allah suke bi da wannan abu kwarai kuwa mutanen kirki ne sosai kuwa kaga wata rana annabi alaihi salam ai ana yi da daddare sai fito daga gida alaihi salam wasuwa na talharas da take nan a jikin haramin a cikin raula har yanzu tana nan al'amudin haras a nan sai na alirijal suke kwana su azubair ibn al-awamir radiyallahu har zuwa wallahi asmuka ta sauka da daddare wani na gadi sai anan sai kama hannu ya fito daga gida shi gare cikin dare sai yana zuwa sai kama hannun mai gadin sai ya rike zura hannunsa a cikin nasa tafukar sai rike shi kankam sai suka dinga zaga madina da shi da daddare shiga nan su fita nan shiga nan su fita nan can sai ya ji wani mutum yana ta karatu yana ta karatu ta laƙur ai sai annaba da sai kaji da sai kaji wannan fa riye yake haka nan sai ce wannan riye yake yana cewa riye yake sai ya zara hannunsa daga shi mai kakau shiga gida ba ƙarin bayani mai gadi ya zauna shuru bayan an kwana biyu anas sai sake fitowa sai sake kama hannunsa sai dinga zagawa yana zaga sai ya ji ana tilla karatu alam alasu bai magana ba sai shi wannan mai gadi sai ce kaji mai riya sai annabi ce a a ikhlasi ne da shi ikhlasi ne da shi sai sake sake hannunsa sai shiga gida ka gana na hana karambani tana kai ka barwa Allah sai ya shiga gida shi ko mai gadi da aka yi haka sai yake komawa bai kama wancan wancan da yace mai rai sai ya zamansa amma da yace mai ikirafi sai ya bi so da su ba sa neman sharrin mutane baya so ya gan shi ya ganga ganin sai ga mai rai ne so da aka sai ya kyale shi amma da aka ce mai ikhlasi ne wannan sai ya bi yana bi yana bi sai ya tarda abdullahi zulbi jadaini da tarar shi ne ke sallah sai ga shi ne sai ya dawo to kaga siffa ce ta alheri shi abdullahi bai sani ba kaga ran da aka a tabuka da aka je kaga abdullahi ya nan irin su radiyallahu anhu da aka haka kabari za a sa shi annabi sai a dakata ya so ya kan kabarin ya tsaya alayhi salam sai ya shiga ciki ya kwanta sai ya fito sai ce na abubakar radiyallahu sai ce gani ha an da rasul ce kai na umarta ka sashi sai na abubakar ya ɗauki abdullahi zirbi jade ne sai da ya zo bakin kabarin sai na da kalle shi ce Allah umar da alhu Allah ka yadda da shi na yadda da shi sake shi Allah umar da alhu inni an hurade lokacin da ya faɗa alheri sai da ya bincika iganci kuma a ƙarshe fa ka gara yawa inda ta zama to wanda shi komai za a yi saboda Allah yake shi kenan ko menene mutum ya kokari ya sau da Allah in yaji zai ba Allah ya daure ya haka yau da gobe yana tarsasa ta har sai ta haƙura ta yi saboda Allah da ya ba a bari a mutu da wannan din ba ta son ta saboda Allah kuma a kyale ta aka to za a mutu da cuta kenan Allah ya kiyaye assalamu alaikum